Fatiha da salatul fati اللهم صل على سيدنا إنك أنت السميع العليم
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلنا من رسول إلا بداء بإذن الله ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما
وانتهى الى الذين يصومون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق على الخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره والجدار العظيم ورضي الله عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم يا أئمة الشيخ اغفر لنا بهذا المعبر والتأت به بنظرة تأتي لنا بالظفر وما أرسلنا من رسول فما أيكو بعد كما أيكا إلا ليطاع فأنا عن النبي دمك أيك ما أيكي دمك أيكو إلا ليطاع سيدا أجيشي فيما يأمر به cikin abin da yake horo da shi waya hukumu yake hukunci da shi bi iznillahi bi amrillahi Allah ne ya hora a shi kuma idan ya tafi in kalifofi ne naka a shi in ma sarauta ne naka da ya kafa dai a shi zahiri a yanzu da abubuwa suka na zahiri yana zahiri na koyo yana koyo to kuma kowanne a bi shi to ba mu aiko annabi ba sai dan a bi shi kuma bi iznillahi da ikon Allah wal wallahu da cewa su wa'annan dinnan wanda suka bar hukuncin manzo Allah dinnan sallallahu alaihi wasallama suka tafi wajen ka Abu Bin al-Sharaf dinnan kuma kowa ma da ya bar hukuncin Allah ya bar na manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya tafi wajen sarransa izzalamu an ku sauya inda suka cuci kawunan su duka hakumin da kai karan su ila taguti zuwa wato wannan azzalimi din nan ka abun da sharafi ja'uka sun zo maka ka'idina suna masu tuba fa tagabarullah suka nemi gafara Allah wasta gafara lahum rasulu shi ma ma'aikin Allah ya gafarta musu ne musu gafara dan menene dan tsallake shi da suka yi wulakantawa ne gare shi yanzu dan sun dawo sun tuba ga Allah ma sai sun dawo sun tuba ga annabin sallallahu alaihi wasallama sun ba shi girmansa sun san darajar sa fi iltifatin akwai waya a ciki lawata dullaha da in suka zo suka tuba wa Allah kai ma ka sa hannu ka ka neman musu gafara kai ka ka zaba ka neman musu gafara shikenan lawata dullaha da sun samu Allah tawaban mai yawan tuba alaini a gare su rahiman mai yawan jin kai bibin da su فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما فلا نقل وربك انا رجعت ubangijinka ba za su yi imani ba ba su da imani ba za su yi imani ba la yu'minu ba su yi imani ba kasamun wannan rantsuwa ce hatta yu hakimuka har sai sun hukunta ka sai sun sa ka alƙali sun yi sa ka alƙali bi ma shiga rabaina cikin abin da ya faru a tsakanin su duk abin da ya saka tsara a tsakanin sai sun sa ka alƙali la yakunu muslimu musliman musulmi zai zama to musulmi ba illa idza hakama shar'a sai ya hukunta shari'ar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam fi ma jara bainahu wa bainan nas cikin duk abin da ya faru tsakaninsa da mutane da wani abu ya faru farko sai za ka to me Allah yake akan wannan me Allah ya gaya mana ne akan wannan abin za ka nemo kenan ko ma duk abin da ka ji duk abin da ya faru sai ka ce to waye me Allah ya gaya mana akan wannan in ka iya ɗaukowa Qur'anin ka iya dubowa to in ba haka ba tambayi wanda suka iya dubowa in an gaya ma kuma to me manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya fassara dan shi yafi kowa sanin na Allah tabaraka wa ta'ala in ka samu bin ga ta san hadisi kuma ga abin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya fassara to shi kenan ai baka jiran ma ra'ayin kowa ko ka samu na Allah kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya fassara ma in duk baka samu a wannan ba to shi kenan to me dattijan malamai na al'umma tun daga sahabbai zuwa salafu salihi managartan bayin Allah ba a irin wannan duk suna da aka sa wannan zamani ba duk ba shi ake nufi ba managartan bayin Allah tun daga sahabbai din malaman ciki waɗanda ake kafa maganganun su su Abdullahi bin Abbas su sayyidina Ali karramallahu wajahu da ciyan cikin su haka tabi'ai waɗanda ake kafa hujjojin su a cikin ilimi a kowane fanni ma duk ana da hujjojin su haka kuma malaman al'umma ne kowanne da ga sunan da ana ta so bai suka faɗa akan wannan don ka ji wannan to shikenan ka ka kafa shari'an manzo Allah sallallahu alaihi wasallam akan ra'ayinka amma ba da shari'an annabi sallallahu alaihi wasallam ga abin da Allah ya ce ga abin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ba ka tafi a ra'ayi na to ai dai ni dai amma ai ni ma ana yanci a ra'ayi na to ana ka yanci ana ka ra'ayi kai wane ne sai ka shara abin da Allah tabaraka wa ta'ala shi ma shara baina huwa bainan nas yin abin da ya samu tsakanin ka da mutane kuma sai ai hakuri ko ba wani ya baka haushi da ya abu to ka dai ka dai da me Allah yake akan irin wannan kafiya ne me Allah tabaraka wa ta'ala yake kuma la yajidu fi anfusihim sannan ba za su samu a cikin kansu ba harajan kunci mimma tabaita cikin abin da ka hukunta musu ya rasulullahi aka ji da abin da Allah din yake kuma aka ji da abin da manzo Allah yake to shi kenan ba za su ji kunci ba su ta aikatawa sai su ga sun fi yadda da na Allah din sun fi yadda da na manzon Allah din sallallahu alaihi wasallam sun fi yadda da abin da shari'a ta ce wai sallin musulmi kauya tasliman miƙawa haza alamatul islam wannan shine alamar musulunci لا يؤمن أحدكم من الله صلى الله عليه وسلم يتساءل بجاء إيمان ذا حتى يكون هواه حتى سرا يا ذم تبعا نبينا لما جئت به أبن نزوده إذا سرا كم يدون أبن من الله يزور شيء فنعم تشيك نما الله تعالى كي مؤمنين الإنسان كان أدن يمتثل أوامر القرآن ينابين يبون وراء القرآن ويمتثل سنة النبي سنة من الله صلى الله عليه وسلم ولا شيء أن أدن wannan shine musulmi ya dinga tsayawa nan wajen horon qur'ani ya dinga tsayawa nan wajen horon manzo Allah sallallahu alaihi wasallam qala rasul sallallahu alaihi wasallam annabi ya tsaya ga aminta Allah subhanahu a gare shi ya ce ya ci alan nasu zamanu wani zamani zai zo wa mutane la yasluhu mulku mulki zai ingatuwa a wannan lokaci illa bil qatl sai da kisa sai da kisa wa tajabur da girman kai ila dani da sarakunan ko shugabannin ba adalci a jikin ransu kashewa kawai ila kuma su mutanen ne masu kaurin kan idan sarki ya yi musu lakwalakwa lakwalakwa shi kenan sai a raina shi sai abin ji ya wace to dole sai da kisa sai da kisa hajjaji din yusuf ba ba sai dinga kashewa ba aka taro aka zo wajensa aka taro da tije kai wani yasa ba za ka zama irin sayyidina umar ba ga shi ko ka yi zamani da sayyidina umar ka ga kalifancinsa ka ga adalcin sayyidina umar yake o ha ko go eh zama muku da yana ba sai to kuma ne za za ku zama irin Abu Zar Gifari ba kuma ne za za ku zama irin Abu Zar Gifari ba balle in zama muku irin sayyidina Umar amma ku kun shedance kun kangare shine ni kuke so zan a'a tunda ku shedanin da ku kangare bari dai sarki ma ya zama shedani kangararre irin to an tambayi sayyidina Ali karamallahu wajahu sai wanda yasa zamanin ka ya guguwa suka yawa fitintunu duk da sun yi a zamaninka amma zamanin sai na abubakar zamanin sai na umar an yi lafiya tuba yace ai zamanin sai na abubakar zamanin sai na umar ni iri na ne yan kasa a wannan lokaci iri na ne yan kasa duk abin da suka yi horo shi kenan na sun koyar da kai duk mun bi mun girmama Allah mun girmama manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mun girmama hukuma amma zamani na ku irin ku ne yan kasa ina nan kuna kan na yi gabar sun yi yamma na yi abu da dole ba su shiru su yawa ba wannan tabbatacce ne daga maganganun sai na alikawa su kan mu yan ƙasa tun mu lalace mu abu ko mu ta neman su kuma shugabanni sai sun ga arba su lalace a'a kama yanda kuka ga za a tsora mu to manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake mulki ba zai daidai a wannan lokaci ba illa bil qatl sai da kisa wa tajabur da girman kai wala yujad al mahabbatu ba za ka samu a dinga son ka ba illa bi tibai hawa na sai ka bi san ran mutane in dai ba ka bi san ran mutane ba to mutane ba su ka ba wala yujad al mal ba za ka samu dukiya ba inda al agan ya wajen mawadata illa an tazallala illa in idza tazallala al abd sai in bawa ya wulakanta kansa ilaihi zuwa gare shi الملوك سراكنا متكبرون ما تجرمون كي والأغنياء ما سكتي يبكلون ذا سيروا wa ya tajabbaru na fi girman kai wannan su ko mutane la yubuna ba sa san mutumin da zai fuskantar da su wajen Allah illa man ittaba hawahu sai wanda ya bi son ran to shi kenan wannan shine abun so wannan shine abun ji to ran adraka zalika zamana manzon Allah yake wanda ya yi wannan zamani wa sabara ya hakuri alal faqadi abu ta talaucin nasa da kankan da kai ga mai kudin ba ya hakura da talaucin nasa huwa ya kaduru alal mali yana iya abin da zai yi shi gurdugun ya so wannan din ya dabara ya samu amma ya hakura وصبر على الذل ya kaskanci ya haƙuri a bisa kaskanci na shugabannin ya haƙura abin da suke yi wa ya kasuru alal izzi yana da ikon da zai iya fito na fito da su ya iya cewa abu amma ya haƙura a cikin nan wasa bara alal bagabai ya haƙura a bisa kiyayyen mutane din ya bi Allah din ya bi abu ya haƙura a bisa kiyayyen mutane din yanzu abin da ya faru yake faruwa wajen karatu yau mutane ba karatun tsantsa suke so ba da yanzu zuwa za a yi aita zage zage aita shirme sai daga waje ya cika da sababbin motoci da sababbin babura da kuɗi da waye kaza ana kafara hudu ana ta abu amma in dai ba haka za ka yi kowane irin karatu za ka zo ka dinga turfawa wanda zai amfani mutane a wajen addinin so kai ba irin nasu bane duka hakura kai ka faɗi abin da Allah ya faɗa ka karatu bai ka je kana so zage zage ka kwaso a soka ka je ka tara wa kanka nauyi ba ka je ka tara wa kanka nauyi da duk wanda ya hakura a ta wannan din mutane sun yi kishi kakan ya bi gaskiya wa huwa yaqdiru ala al-ma'bad yana da ikon da zai yi abin da mutanen kuwa duk za su yi shi لأنه لو ساعدهم دونون شي كان هاتي مجلس بي هواهم جسن سرن سبكات كوي لأحبوه دا سن كوشي جسن بيشي to duk wanda ya hakuri da talaucinsa bai je a kaskantar da shi wajen mai kuɗin ba ya hakuri da zama ga ƙarshen sarakunan duk da wannan girman kan nasu da kasa kasan ya hakuri ga ƙeyar mutane ba dai abin da mazalla sallallahu alaihi wasallam ce wanda ya wannan hakuri askanahu Allah Allah zai zaunar da shi haziratul qudus shingen sarkinsa Allah zai ga wannan waje ne mai girma ko aljanna bata kai darajar wannan waje ba. Yawmal kiyamati ranar tashin kiyama ruhul bayan ya zo da shi. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa man ahaya sunnati wanda ya raya wani aiki nawa. Wannan sunnati sunnati sunnan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam. Wannan abu ne mai kyau ba irin yanda kuma aka canja mata suna aka sa mutane gashi nan yara ƙanana sauran mu suna ta shirme wai kuma shine sunna. abubuwan ma'anar sunna aiki daga ayyukan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam aiki daga ayyukan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam manzon Allah yana kaza bari raya kaza manzon Allah yana kaza bari raya kaza manzon Allah yana da hakuri bari raya hakuri manzon Allah yana sa a so juna bari raya son juna manzon Allah yana kabalu bari raya kabalu manzon Allah yana kadkamatu salatu sau biyu a sallah bari raya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amma ba ka gama zagin duk al'umman manzon Allah sallallahu alaihi wasallam su ne yan bid'a kai ne sunna alaka me ka kawo na sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai dai ka yanke wando ka dawo su a ki a baki shine ka kawo sunna wannan duk ba shi ne ne yan uwa na zamanin nan ayyukan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake shi shine shine ma'anar sunnar sa to manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa man ahaya sunnati wanda ya raya sun ayyuka daga ayyuka na ya kullahu ajrun mi'ata shahidin Allah zai bashi ladan wanda ya mutu a fagen faman yaki ɗari wanda ya mutu a fagen yaki mutum ɗari ka ji ga wani aiki na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ka ga ba a yi ka raya wannan abun ka dinga yi kuma rayawa biyu ce in in ka faɗa za a ji to ka faɗa ka raya da maganarka idan ka faɗa ba za a ji ba to kai ka dinga aiki sai ana ni wai wani wanda yake yi ne irin wannan abu ba to mu ma dai gashi nan dai wani kullun dai ka ganshi da kaza kullun dai ka ganshi da kaje kajen kaza sai to wani kuma ya to na ya kaje na ga an rawaito annabi yana irin wannan ina jin shi ne wannan nan da yake ah to kuma a to tun da annabi yana yi dai to to mai kyau ne dai tun ana dai dan tattara har kuma a so ma kusa da abin har a so ma kusa da abin har a so ma kusa da abin har kuma kowa ya dauka ya kawo irin wannan abu yana yi afirkan nan kaf afirkan nan gaba ɗaya sadalu ake saboda ruwaya ɗan kasu shi kuma ɗan kasu ba ce iya rawaito sadalu daga wajen imam maliku ba ba ce iya rawaito maliku ya faɗi hadisin kabal na cewa mutane sun kasance ana horonsu da kabal zamanin manzo Allah in ji sahabbai imam maliku ya ce ni ko ban san wanda zai horo ba in ba annabi ba ma'ana annabi ne yake horonsu wannan ban san wanda zai horo ba in ba annabin nan ba ne daga nan fa aka dinga shirya magana ai imam mali ya ce bai san hadisin ba bai san hadisin ba daga nan su zama ta faru daga ɗan ƙasu malam tattari da ulishi suka zo suka tsara kunna wutar sadalu suka tsara muhammadu abidin ya zo ya ƙara shi kenan ya zama cikin malikiya na ɗan ƙasu na afirka gaba ɗaya sadalu ne gaba daya wanda sahihan hadisai sahihan bukare gashi nan babun qabal babun tsora hannun dama kan na hagu ingantattun hadisai da dukkan abu hatta mu amma imam malik din ma uwan mazhabar ta malikiya din nan ga babun qabal babun tsora hannu da abu amma dai yawancin dan asun gashi haka to haka ake tafi har Allah tabaraka wa ta'ala ya kawo mana Shehu Ibrahim radiyallahu ta'ala anhu ya zo ya jaddada ya tabbatar da wannan sunna tun ana cin duka tun ana kona waɗanda suke tun ana kaza kaza har yanzu ma ya kazo yanzu ma kace da wani ya kabali da kafiri ne ko kaza da duba koki ake yi dan kabali ya mutu jaki ne dan kaza kaza kaza kaza to duk gashi nan har ma yanzu an zo kuma wai wannan kabalin ma ta annabi da shehu ya zo ya abu kuma ba wai tace ba sai an je an wani shake wuya to duk kuma ne sai a je a yi to to kaga to wannan wanda ya raya irin wannan irin wannan ayyuka na ma shine ma'anar sunna ba wani hayaniya kawai ba wani abu da manzo Allah yake yi kuma hadisai ingatattu maganganun malamai ingatattu an tafi ayi ba wani shedanci daban ba sai kago wani shedanci daban abin da ingantattun malamai an tafi abu to shi kenan ka zo ka raya wannan manzo Allah ta yi kana da ladan shahidi ɗari ladan shahidi ɗari manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce wanda yayi wannan man a ya sunna ji wanda ya raya sunna sai ya kunna wa ajru bi at shahidi yana da ladan shahidi ɗari qalu lir rasuli sai sahabbai suka faɗa ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam man kana ala dini to wanda ya zama kan addini fi zalika zaman cikin wannan zamani da kake ta bamu labari sai da halu ya halinsa zai zama kala sai manzo Allah yake haluhu kal qajiz al zambi halin wanda ya rike addini a wannan zamani da za a zo wanda nake gaya muku labari kamar wanda ya tanci garwashin wuta idza wata al zamra in yayar in tafa'a sai ta mutu in yayar kasa sai ta mutu wai za an saka in ya rike shi kuma a haraka sai ya kona shi haka wanda ya rike addini in kai abin ya mutu in ka rike kuma ya ta kona ya ta cin abu to ba ta hakuri da rike wa hadha kullum wannan dukkan ta tawi da hadil ayati fasara wannan aya ce la yu'minuna ba za su yi imani ba hatta yi hakkin muka sai sun wato hukuntar da kai bi ma sun alƙalantar da kai bi ma shi jara bainar sun abin da ya gudana a tsakanin su sun malaya ji dubi an fusu ko a zo a kashe lafi gama sun malaya ji dubi an fusu sannan ba za samu a cikin kawunan su ba harajan kunci min ma kadai da cikin abin da ka hukunta wai sallimin sun yi kauya tasliman miƙawa alkitabul ladzi anzalallahu littafin da Allah ya saukar ilaina zuwa gare mu zuwa hazal qur'ani shine wannan qur'ani Allah shi ya saukar mana da wannan qur'ani kala Allah tabaraka wa ta'ala ce ittabi'uhu ku bi qur'anin nan Allah shi ya ba mu qur'ani ya saukar mana kuma Allah ya ce mana ittabi'uhu ku bi shi ittabi'uhu ku bi qur'anin nan ittabi'u ma unzila ilaykum Allah yake ku bi abin da aka saukar muku duk wanda ya kafa hujja gangariyar hujja da abin da qur'ani ya fassara shi da abin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya fassara in kenan ya samu hujja kuma ya fita har ga Allah laisa ittiba'uhu ba wani abu ne bin qur'ani ba illa imtisal amri sai bin horon horon qur'ani fakat wacce na bana ayyuhi da nisantaka hana hanan qur'ani war rasul sallallahu alaihi wasallama ma'aikin Allah ne da amince Allah ta wata a gare shi shi ma Allah ya ce mu bi shi Allah ya ce ittabi'uhu ku bi annabi Muhammadu ma la'allakum ta'taduna ko ka shi الرسول شي قوم الله هو المبين شي اللي بينا من اللي بينا للقران القران وهذا كلامه wannan ga hadisansa kuma gangariya suna hannu wanda suke fassara wannan Qur'ani ai ga mun gode Allah ko Qur'ani ga shi a hannun mu Allah yake fattabi'uhu ku bi shi shi fattabi'u ma unzila ilaykum ko ku bi abin da na sauka muku sannan ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam shi ma Allah yake fattabi'uhu ku bi shi ko annabi ya tafi da hadisansa nan gangariya kuma wanda an yadda da su malamai duk sun yadda ka'idodin da aka sa daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ayi kenan al'umman nan albarka annabi ya saba saba kai ne kake kaza kaza a Allah ya ce in Qur'ani Qur'ani ne yake kaza kaza ya karanto ma kuma Allah ya ce in manzo Allah manzo Allah ne yake ayi kaza kaza kaza kaza to kana da ja yanzu kana da shi da kake hmm tabi'u الرسول هو المبين للقرآن وظل شنو يبين من القرآن شنو يفسر شيء وهذا كلامه كما جنت عنه أنا ترك القرآن في ينزما القرآن الذي نزل عليه وأن أكا سوكر مسا كما مبروا أن فسر من ديوة أن حديثة إذن جارية لسكي عنه ونأخذ بمرحب غير مبحين وننسى يلاني بشيء الآلي من جاني القرآن ومن جاني أبو ma fahimna hazar ittiba irin wannan ji mu bar Allah mu bar Qur'ani mu bar hadisan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama dan dariya mu bi wani cikin abin da ya saba irin wannan magana fa magana ce gangariya amma ita ta sa waɗanda ba su da malamai suka yi sa abu Qur'ani abin hadisan manzo Allah gaskiya ne ba wai ma'ana ka zagi malamai duka wato in ka zagi malamai wa zai fassara ma Qur'ani wa zai fassara ma hadisan in ka zagi malamai duka dan marasu sai ba ruwanka ba haka kawarija suka ce bala hukuma illa lillah ba wani mulki sai ga Allah ba wani mai mulki sai Allah sai na ne ce gaskiya ne Allah shine ya mulki amma ƙarya kuke ba shi wa gabanni kenan kalimatu haqqin yuradu bi al-batil kalma ce ta gaskiya ba hukunci sai Allah ba amma ƙarya aka nufa da ita kuma kawarijawan sai na ali da nema a musu hukunci su yi hukunci suka ce to kai dai ban yarda da hukuncin gaba sai hukuncin qur'ani ba ku yarda da hukuncin ayi hukuncin ba suka ce to yake to ba laifi madalla kai ina ne da da kai ne ka dauko qur'ani shi kana haka ya ka dauko qur'ani sai na ali ce a je musu gaban su gashi nan to kai qur'ani yi musu hukunci kai qur'ani yi musu hukunci sha ai ba haka ga eh ga ai kai za ka na ce ku zo gaya muku abin da yake cikin Qur'ani in gaya muku kun ce ba ku da na ba sai na Qur'ani sai ga Qur'ani nan gaban ku ya gaya muku ya muku magana ya muku hukunci ba dai malami ne zai karanta mana Qur'ani ba amma ai ya jawo ma shi kaji ya fassara ma shi kaji kuma ya jawo ma abin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya gaya to irin wannan mu bi Allah mu bi maganar manzo Allah tabaraka wa ta'ala Qur'ani mu bi maganar manzon Allah ta hadisai mu bi magana malamai cikin abin da ya yi daidai da ƙur'anin nan cikin abin da ya yi daidai da hadisin manzo Allah din nan fahimta da ta daidai da su ma'ana mazhabai fahimta da ta daidai da su to ƙur'anin ne amma ƙur'anin hadisan gangariya ga sun yi nan wannan ya yi nan to ai kai ma ba kowa ma sai ma wa'azi ba sai ma dai ka sani sai dai in tambaɗa ka za ta yi to ban san wannan bi ba walawan naka sabna alaihi mu ولو أنا كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من دياركم ما فعلوه إلا قليل منهم ولو أنا دعشوا عليهم كتبنا مربوطة عليهم أجريسوا an uqtulu anfusakum ku kashe kawunan ku aw kurju min diyarikum ko ku fita daga gidajen ku kama ka tamna ala bani isra'ila wai wannan abu da annabi Muhammad yake kiran su dinnan da shi har suke guduwa dinnan suke tafiya wajen azzaluman su alheri ne fa ba fa rubuta muku muka yi a cikin Qur'an nan kwakkashe kawunan ko bani Isra'ila ko mun taɓa rubuta muku haka faqatlu anfusakum zalikum khairul lakum ko inda zalikum amma mu al'umma manzon Allah Allah tabaraka wa ta'ala saboda sanmu da da jin kanmu Allah duk bai kora mana wa'annan wahalhaloli ba shari'an manzon Allah duk sauki ne da ita Allah tabaraka wa ta'ala ya sauƙaƙe ta duk baki da to wai ba wai wani wahala na rubuta musu a cikin littafin nan ba amma ka ga yau ana gudawa annabin kuma yau ita haka muna ila kabu ana tafiya wajen wani azzalimi karu bin la sharafi wai shi zai je musu hukunci walau na ka tauna alaihim ashe da mun rubuta musu a cikin qur'an nan an kutulu an fasakun ga shari'a ma'ana shari'a duk kashe kawunan wane mutum a hukun jumin da ya rubu ko ku da na rubuta musu inji Allah duk ku fita daga gidajen ku kama ka tabna ala bani isra'ila kamar yadda na rubuta wa bani isra'ila ma fa'alu da ba ka aikata ba dan mai sauki ma sun ki aikata ina ko mai girma irin wannan za ka aikata al-maktuba wannan abin da aka rubuta alaihi a gare su wa illa qalilun sai dan kadan amma akwai dan baba ta gani wanda Allah ko sai iku ko na kan kashe kanku yanzu yanzu ne za su kashe kan Allahumma ja'alna minhum illa qalilun minhum sai an kadan daga cikin su لو أجاب الله على هذه الأمة ده الله يجب أن الأمة أن أقتلوا أنفسهم أنفسهم تكشي كنس لم تنعود عشان وين جاء الله قال عمر سيدنا عمر هنا جوا أن يتمرني يا رسول الله رسول الله يا رسول الله ينزل تاني أنك شكينا كنا داتي ما كنا أنا واقع الله جاء بعد جوا عمر باقي أحسن والنبا ni ya ni ga ya mun yanzu in da so kai na ba ka ga yanda za a yi ya a hore ni da wannan ba mun ya rasulullah aka tilala shi a to hore ni ni ya rasulullah yanzu in kashe kaina yanzu yanzu alallahu illa qalilun Allah ya ce sai yan kadan kamar sun Umar kamar Umar nan da kuma irin su duka Allah ya kama a jiki to akwai su wannan duk abin da Allah ya hore su da shi za su yi wala wannahum fa'alu ma yu'azuna bihi lakana khairan lahum wa ashadda tasbita wala wannahum da cewa su fa'alu sun aikata ma yu'azuna bihi abin da ake wa azatan su da su min ta'atir rasul daga bin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam lakana khairan lahum da ya fi musu wa ashadda da shi ya fi tabbata wato da shi ya fi kalamin tabbitan tabbatar da su li imanihin ga imaninsu da sun aikata wannan da shi ya fi tabbatarwa da cewa su masu imani ne wa idan la'atainahum min ladunna ajran azima da sun aikata wannan wa'izan da da sun yi wannan lau sabatu da sun tabbata akan wannan imani da mun manzo Allah la'atainahum da mun ba su min ladunna daga wajen mu inji Allah ni indina daga wajen mu ajran lada aziman mai yawa sai mu ebo musu abin da ya fi karfin aikin su ma ba dan ko wajen mun manzo Allah to ko wannan ba shi ya jawo fa masu ya fi cewa san annabi ya fi ibada ka ji Allah da yi fa an bi manzo Allah sai dinga kamfato lada daga waje na ba na aikin ku ba ina ba ku an tun da an kika kuma yi kenan ko ya je iya karfin da kuma ko iya abin sa amma da an zo annabi an bi shi ji Allah sai dinga kamfato lada iya karfi ta waje na milladun na ajran aziman lada mai girma wa lahadainahum صراطا مستقيما da mun shigar da su ta marki madaidaici kala ba abu sahabati ba'dun sahabai ce lin nabi sallallahu alaihi wasallam ga manzon Allah kaifa naraka ya rasulullah ya zamu ganka fil jannati to kuma tunda Allah ya yi magana soyayya kuma yanzu zai buɗe tsofofi kuma ka ji yanda ake yi wani sahabi ya zai ce da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kaifa naraka ya zamu ganka fil jannati aljanna ya rasulullah wa an tafi darajatul ula kai kana can cikin daraja madaukakiya kun darajatul dama Allah ya gaya mana darajoji ne darajoji ne ko matsaye ne kowa ladin ladin ne har na na salihai na shahidai na siddiqai na annabawa na mursalai na ulul azmi na muhammadur rasulullah sallallahu alaihi wasallam wannan mutum ya rasulullahi ko ma mun shiga aljanna kai kana can matsayinka ana can darajar ka gidanka mu ko muna namu matsayin muna namu na bishiya za a mu dinga ganin ka wa nanu asalu minka mu muna kasan ka wannan hadisi wato ibnu kasir ya fitar da shi an daga sa'id dan jubair yake sa'id dan jubair yake cewa wani mutum ne daga mutanen madina ya zo wajen manzo Allah sallallahu alaihi wasallama a cikin damuwa sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shi wani me yasa na ganka a cikin damuwa sai ce ya annabin Allah na yi wani tunani ne tunanin sai ya sa ni bakin ciki mazalla ta kai ko wannan tunani kai sai ke na ga yanzu muna kwana muna tashi da kai ya rasulullahi kullum mu zo mu ga fuskar ka mu ji daɗi mu kwana mu tashi da kai kullum mu zo mu ga fuskar ka mu ji daɗi mu zauna da kai mu ji maganar ka ka shiryar da mu na san gobe kiyama ko mun shiga aljanna ma dai kai an ɗaga ka can daraja annabawa kana can wajen irin ta annabawa mu ko muna can wajen irin mu da za mu zo nan inda kake ba sallallahu alaihi wasallam fa atahu jibril sai jibril ya sauka a take ana shine Allah tabaraka wa ta'ala ya karanto wannan aya da za a karanto ومن يطع الله والرسول فاولئك مع الذين انعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن اولئك رفيقا.
da wannan mutumi masoyin manzo Allah sunan sallallahu alaihi wasallama da tun ma masoyan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da su ba hannun tashin kama kowa ya saurara ya ji in ji Allah nan da zala sai aya ta sauka wa man yati rasul duk wanda ya yi manzon Allah duk wanda ya so manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya bi shi ai da Allah ka wanda ba ka so ba ko mana duk wanda ya so manzon Allah ya bi shi wa man yati Allah duk wanda ya so Allah ya bi shi war rasula ya so manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya bi shi ai yau dai manzon Allah nan da yancin nan dai da aka faɗa sai a bi wallahi bi rasula ومن يطيع الله وان يسمع الله الله تكون ورانتا والرسول يبو من الله صلى الله عليه وسلم امر به cikin abin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya horo da shi to wa'inda suka yi wannan faulai kama allazina an'ama Allahu alaihi wannan suna nan tare da wa'inda Allah ya ni'ima gare su minan nabiyina sun zama abokan annaba a gaya musu ko dan kiyama za a tashi tare sun sun zama abokan annabawa wasu na sun zama abokan manyan bayan Allah waliyar siddiƙai mutanen da a shaddu sasdiƙan masu tsananin gaggata abinda annaba suka zo da shi masu ƙoƙarin gyara zuciyansu har zuciyansu ta gyaru ta yi safa'i har zuciya su sai ma'arifa su ne siddiƙai wanda kullum a cikin gyaran zuciyansu ke kullum a cikin gyaran zuciyansu ke kullum a cikin gyaran zuciyansu ke har zuciya ta taru sai ma'arifa wannan shine siddiƙai wa shuhada'i kuma abokan shahidai ne a gaya musu abokan shahidai ne abokan annaba ne abokan waɗannan manyan waliyai ne kuma abokan shahidai ne shahidai su ne masu kwaɗayi cikin bin Allah da cikin ɗaukaka hanyar Allah wanda har suka ɗau makami a fito a taimaki addinin Allah suka fito har suka mutu a cikin wannan abu ko ko duk maganganun shahidai da muka kawo to abokan wa'annan ne ma wasalihina abokan kuma ragowar bayin Allah ne masu bin Allah da jikinsu masu taimakon addinin Allah da dukiyarsu masu siyar da dukiyarsu cikin bayin Allah to wa'annan salih wa'annan duk abokansu ne in ka bi Allah ka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Allah zai haɗa ka da bayin Allah zama abokanka Allah zai haɗa ka da waliyai zama abokanka, Allah zai haɗa ka da siddiƙai zama abokanka, Allah zai haɗa ka da shahidai zama abokanka, Allah zai haɗa ka da salihai, jini ba ranka da salihai. Kuma haka na tashin kiyama din ma aljanna ma ana tare, Allah mai iko ne. In in abu in ka in ka bi Allah. Wa qala Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sai manzo Allah ya ƙara fassara wannan aya. Manzo Allah ya ce al-mar'u ma'a man ahabba. Mutum yana tare da wanda yake so. So duk wanda kake so kuna tare. almar'u ma'a man ahabba mutum yana tare da wanda yake so wanda yake so so kana tare da shi ala anas anas yace ma wajadna farhan ba mu samu farin ciki ba fil islam a musulunci kamishin farin kamis kaman farin cikin da muka samu ranar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake almar'u ma'a man ahabba mutum yana tare da wanda yake so a ce mun san ba mu rabu da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba to ana nan tare da shi kuma bukari da musulun sun fitar da hadisi daga anas an maliku shi ma shi ma wani mutum ya zo wajen manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce manzo Allah washe ne kiyama sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce me ka tana da mata abin mamaki ka zo kana tambayar kiyama ka tana da wani abu ne me ka tana da mata sai mutumin nan yake na tana da mata san Allah da manzon Allah san Allah da manzon Allah na tana da mata sai manzo Allah ya ce shi kenan sanu ka zauna ko gobe a kiyama almar'u ma man ahabba mutum yana tare da wanda yake so kana tare da Allah da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam hala adab sai Anas ya ce fa ma farihina ba'd al-islam bayan musulunci da muka yi ba mu taba jin wani abu da muka yi munna da shi ba irin mafi tsanani irin murnar ranar da manzo Allah ya ce fa innaka ma'a man ahabbarta kana tare da duk wanda kake so hala Anas sai Anas ya ce fa ana uhibbullah ku shaida ina son Allah ورسوله إنا سن منزل الله وأبا بكر إنا سن أبو بكر وعمر إنا سن أبا بكر شو رضي الله عنه يزورنا حديث أي تعليقات والله دم منا سن هو منا سن وإن سباين الله من تم تابع إن متبني منا سن وإن سباين الله من تم تابع إن متبني كما حديث أي قصيا المرء ما أمن أحبه دم راجل راجع أمودي منا سن متانا دم كم باين الله لمتانا شركي kuma ba ‘yan wuta ne kuma Allah ya ce mutum yana tare da wanda yake so. To, Allah ya kai ya kaddara ko da mu mutanen banza ne ba a ba ba mu isa mu jawo su matsayin mu da yaje su su ja mu nasu matsayin kuma yanzu ne zakin ka akan kana bin bayan Allah kana so da za ka ce masa wani zo ka mu daina kowa mu zauna lafiya amma zo ni da kai mai addu'a ni bari in ce shehun nan nan na da kai kake ganin ba mutanen kirki ba ne duk inda suke Allah ya kai ni waza kai ma ce ne duk wanda kai yarda da shi din nan kake wada duk inda yake Allah sai ka yarda yake ba zai yarda ba ba zai yarda ba to gaskiya a sarari take kowa ya kama aikin sa ya ce kuma lafiya muna son bayan Allah da kullum kuka muke mana addu'a inda Allah ya kai su a lahira Allah ya kai mu wasa ne zai faɗo ya faɗo wannan in wasa ne kowa ma ya je kama wanda ya kama ya ce ya dinga addu'a yana kuka yana daga amina Allah inda wani yake kai wajen ya faɗa ba ba zai faɗa ba yar maru ma ma na haddam sai tare da wanda yake so wa hasna ulai ka rafika kai ma dalla da abokai wa'annan kai kai da kaman abokin annaba wa ulai ka ma allazina amalla min annabiyina wa siddiqina wa shuhada'i wa salihina kai wa hasna ulai ka rafika Allah ba Allah ne yake faɗa fa tabaraka wa ta'ala ba ho ma haji Allah ya ta abokai din kyau Allah ya ba mu wa'annan abokai abokai sun yi kyau ka zama abokin siddiqi ka zama abokin annabi ka zama abokin siddiqi ka zama abokin shahidi ka zama abokin salihi ka zama abokin salihi to ba tun daga nan duniya za ka yi tun nan duniya za ka nema ka yi ka zama abokin siddiqi ka zama abokin salihi ka zama abokin shahidi duk gaba ɗaya fa to ka zama abokin annabi tun daga nan kai ta san manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai masalati har da za a ce gaba da abin da ka mallaka dan ka ga manzo Allah ka zama irin haka ita san manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ita ita abu to ka dinga san bayin Allah ka dinga san bayin Allah ka ji Allah ya ce abota da su abu ne mai kyau hasuna ula'ika rafika ita son su ita son su biye ita son ta ba duk ka zage su a nan duk ka ce ba amfani ba kuma to me za ka yi da su a lahira me za ka yi da su ita na sai wa kanka hukunci wa suna ula'ika rafika abokai ya kyautata ula'ika wa'annan zama rafikan abokai rufaqa'an abokan ka fil jannata a cikin aljanna ذلك الفضل min Allah Allah ya sa wa'annan su zama abokinka abokanka wannan falala ce da Allah Allah ya mana wannan falala falala ce daga Allah Allah tabaraka wa ta'ala ya sa wa'annan su ne abokanka وكثير billahi alima Allah ya san masanin abin da ya fi muku Allah tabaraka wa ta'ala shi ya san abin da ya fi to kuma ga Allah tabaraka wa ta'ala ya fi abin da ya fi har ya ce ka zama abokan wa'annan abu manzon Allah kai Allah tabaraka za ka zama abokan wa'annan kuma ya ce in ka zama abokin wa'annan dukkan falala ta cika a gare ka to waye ya fi Allah sani ne mutu ka gani Allah waye fi sani ne Hmm.
يا أيها الذين آمنوا خذوا هجركم فانفروا ثبات ننكروا جميعا يا أيها الذين آمنوا يقول لك إيماني ده الله ده منزع الله خذوا جزركم كل تاكا تنسان كتن جاين تاكا تنسان ku muminai su dinga yin takasansan mumini kullum da dai zamani irin wannan mumini ya dinga takasansan ka dinga takasansan cikin magana ka dinga takasansan cikin aikinka dan duniya kam yau idanta akan mumini yake kafiran idanta akan yake fasikan idansu akan su yake so ake ake ket ga abin da ya faru bare kuma can zamanin farko zamanin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da ake da ake kullum duniya ta take ta kawo annabi haji gaba ki da kowa so yake ga bayan sa ya yi wanda zina amon ya kuma ne ku zo hijira kun ku riki taka tsantsan ku yin addu'o'i kun daga daga majiyanku ku dinga tanadi ku dinga tanadi daga majiyanku ko kuwa ku zo hijira kun ku dinga tsari ku dinga addu'a neman tsari daga makiyanku kar ku zauna kaka kaka haka ji da nan ba ka da neman tsari daga makiyanku ku zo hijira kun ji ala ayi halin Allah ya ba mu tsoro ku zo hijira ku ku nemi ta ku yi taka ku ku zo ku riki ta hijira kun tsarin ku min addu'a kun daga makiyanku famfiru ku ku ku zabura ku tafi da baki daya idan man sabiru su baki ku ku zabura wato ɗaiɗaiku idan manzo Allah ya sa wa ƴansu mutane da wane da wane ku tafi na aike ku waje kaza yake ku famfiru ku tafi daidai ku yadda annabi sallallahu alaihi wasallama ya yanyanka ku din nan mutafarriki na arzabe a wurin firu jami'a ko ku fita fuga ba da yamma Allah ko ya fita yadda a fito to kuma kowa ya tashi bi duk da baki da kowa ya fito ya fi manzo Allah sallallahu alaihi wasallama gaba ɗaya mustamji na gaba ki daya wa inna minkum وإن منكم laman la yubati an rufa nake faɗa irin wannan magana domin a cikin ku akwai laman la yubati anna wa'anda ya ta'akkaru na suke jinkirtawa ko waje da an ce abu zai su dinga dandita da baya kuma suna lakaki suna abubuwan da abun ma ba zai tafi da wuri ba akwai masu irin wannan a cikin ku an misali ga barin yaki فإن أصابتكم مصيبة قال قد أنعم الله علي إذ لم أكن معهم shahida sai na sabar ku musibati idan kuka tafi ku ya kale su suka zauna tare da masu zama din to da sun ji an ce wata masifa ta same ku ka katilin kaman kashe ku wa azimatin ko a karya ko a yaki ko kuma ji an ce wani da yanzu ko kuma an ce mota ta faɗi ko kaza an yi kaza kaza hala sai ka ji wanda ya zana ta an an'ama Allah alaihi sai Allah ya kiyaye ni na kuru an an'ama Allah Allah ya yi ni'ima Allah ya kiyaye ni idan lam akun ma'a da ban zama tare da su ba hazira da ba muna tare da yanzu fa da ni ko ka Allah ya kiyaye ni da ta ban zama tare da su ba shahidan hadiran da ban zama tare da su ba ولئن أصابكم فضل من الله ليقولن كأن لم يكن بينكم وبينه مودة يا ليتني كنت معهم فأفوز فوزا عظيما ولئن سابكم فضل من الله idan ku falala daga Allah ta same ku ka fatihin kaman buɗe kuka je kuma aka yi maya maya kuma Allah ya buɗa muku wa ganimatin aka samu ganima ko kuwa aka tafi duk inda aka je da wace nama dai kuma gare la yaqulan na sai ka je yana faɗa jiwon da yana nadiman yana mai nasama ka Allah ne kun bayyana kuma bayyana wa da ka ce ba a taɓa wata soyayya tsakani ba ma'arifatun ba wani sani tsakanin kuma sadakatin da abota ya kulu sai ka je yana cewa laifin ya laifin ne kun tuma a na ma ina tare da su fa afuza ni ma rambauta fauzan aziman rambanta mai girma da abin da suka rambanta da shi afuza ni ma a rika hazar ragowa duran cikakke min alganimati na daga ganima فليقاتل في سبيل الله الذين يشرون الحياة الدنيا بالآخرة الله يشفى اليقاتل سيئاتي في سبيل الله دن سيد تفرق الله li ilahi dini dan ɗaukaka addinin Allah ma'ana yanzu dai kowa ya fito ya aikin alheri ba dan san wai ko za a samu riba ba ko ka tsoron waduwa a'a a yi dan zafin Allah duk wanda yanzu wanda zai fito shi yayi allazina yashruna alhayatad dunya bil akhirah shine wanda suka sai rayuwa suka siyar da rayuwar duniya suka sai lahira wanda suka siyar da duniya suka sai lahira yanzu za su zo su yi wannan zatin Allah suke nema dan Allah suke to wannan ya fito yayi ومن يقاتل في سبيل الله فيقتل لو يغلب فسوف نؤتيه ajiran azima wanda ya yaki fi sabilillahi dan ɗaukaka addinin Allah fa yuqtala ko a kashe shi a yasta shi ko ya shahada wannan har ya galim ko ya zufayya rambanta da abin da yake so bi abin yi ya nasara fa saufa nuti da sannu zamu ba shi ajiran azima lada ne wa saboda dama can niyyar tafi dan Allah ce ko ya nasara ko kai ya nasara ladan sa dai ya riga ya gudana ga Allah jazilan mai yawa وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه الأجة الظالم أهلها وجعل لنا واجعل لنا من لدنك وليا يا واجعل لنا من لدنك نصيرا kuma lakum ne ke gare ku la ta kashi nuna sau biyu kun wannan urustawa ne zargi ne me yasa ba za ku yi jihadi wa fi sabilillahi dan tsaye da tamarkin Allah wa fi takalifi in ma ba za ku dan tsaye da tamarkin Allah ba ku yi mana fi takalifi cikin wato kwato almusab'atina raunana min ar-rijal daga mazaje wani sa'i da mata wayannan raunana na maka wanda ake azabta wa karkato dan ku kwato wayannan raunana ku yi mana min ar-rijal na daga mazaje wani sa'i da mata wal wuldan da yara الذين حدثهم الكفار وان كافرين suka tsare su ko ma a zamani in ma ba a ce an yi dan tsaye da tafarkin Allah ya ba ba ga kasashe nan ana cutar su Palestine yanzu ne za a yi mata to ko dan a taimaki wayannan a yi mana in ko kafiran ba jihadi ne wai dan ku yi sallah ko ka dan ku far zalunci ba su ma sun ji wata ƙasa wani shugaba yana afirka shugaban yana zalunci wasu zo su ragargaza su kwace to su ma a tari mana a yawan isra'ila haka ita ma ai tarin sun ko saboda zaluncin da take ko idan allazina wanda kafiran suka tsare su suke ta cutar da su wuldan da yara allazina habasahum al-kufaran da kafirai suka tsare su anil hijrati da bari hijira wa azuhum suka fice su qala ibn abbas abdullahi dan abu yace kuntu ana wa ummi minhum ni da uwata ummul fadl ina daga cikin wanda aka tsare su din nan wanda Allah yake faɗa allazina yaquluna wa'inda aka tsare su din nan wa'inda suke cewa da'ina suna daga hannu suna addu'a rabbana ay ya rabbana ya ubangijinmu a karjina ka fitar da mu min hazir qaryati daga wannan gari makka ta ita ce makka azzalimi ahla wanda ahalinta suka yi zalunci bil kufr da kafirci wa ja'alna min ladunka waliya Allah ka sanya mana madubinci wani shugaba daga wajenka ni in duka daga wajenka waliyan yadda wallahu murana wani shugaba da zai jibinci lamarinmu وجعلنا من لدنك نصيرا كسن يا من وانا متي مجي daga wajen ke na una da zai hana abin da azartar da mu wa qad istajaba Allah du'ahu Allah ya amsa addu'ar wa'annan raunana na maka aya sara li ba'dihim al-khuruja Allah ya ba wa'ansu suka gudu suka dubo wajen manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wa baqiya ba'du darun suka zauna a maka ana azartar da su ila an fute har makkatu Allah ya ba manzo Allah ya zo ya bude maka shekara ta takwas shekara ta takwas da hijira manzo Allah ya zo ya bude maka wawalla sallallahu alaihi wasallam manzo Allah ya farauta musu attabu bin usaydi ya farauta wa maka attabu bin usaydi bayan an yi fato maka ta gauna na farko da manzo Allah ya kafa a maka shine attabu bin usaydi sa'an sama mazluman yawa to ya biya duk wanda aka zalunta duk ya saka masa ya saka masa abubuwan da aka masa min zalimi daga zalimin su duk wayannan da aka zalunta a cikin makaɗin nan ya mayar musu da abubuwan su kuma ya rama musu وهذا الله يكرم الدعاء سوء الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت إن أن يبت- أن يبتونا بتوقع كان إيماني كافر شيء تبا عند أبو يكي الذين آمنوا أن تسكى إيماني كذا هذا يقاتلون سنة يكي في سبيل الله دان سيدة تفرقين الله أنت من مزال الله صلى الله عليه وسلم وانا ما يكيني ني ني ني ناس يفلا دائت وان دي دان ذاتن الله ba dan wai jahiliya ko dan mutanen mu aka taba ko dan kabilan mu aka taba ko dan a'a dai dan zatin Allah shi dan Allah yake to ya sabo Allah ne yake ba ba ba dan wannan ba to za ka kai ga sunna fi sabilillah dan sai tabarkin Allah wallazina kafaru wanda suka kafirce ko yuqatuna za ka ga suna yake fi sabilillah tagut cikin hanyar shaytan فقاتلوا awliya ash-shaytan to fiyaki wato liyan shaytani majibintan shaytani an tsara dini mataimakan addinin shaytan din nan fiyake su ka galibuhun za ku rinjaye su li kun sani da karfin ku kuma kuna tare da Allah ko Allah ne karfin su ko shaytan ne karfin ku kina za su ba ku tsoro za su ba shaytani ba tsoro ba ban tsoro ne da shi ba amma kuma karfin Allah ya ji kalmar Allah ya ji wani daga cikin arfa wani bawan Allah suka faɗa da wani to shi kenan shi wannan irin irin a turare da da wani ne sai kai wani da ni za ka yi faɗa sai na aiko ma aljami ta yi ku Allah zan aiko ma sai wani zo ni sulhu wannan magana ba taɓa jinta ba sai Allah ku sun da guda haka ita to ban san banza ce nan zaga to ashe nan wajen ya fassara ashe nan wajen ashe nan wajen ya fassara فقاتلوا أولياء الشيطان كيادي الأنصار ديني بمثل مكان الدين الشيطان كذلبون ذاكر جايس بقوتكم بالله دم فقرهم كنا الله ني أرهم آلي في ذلك أرهم مسلمين جكما أرهم سنة الله ني دو وند يفكام لمرين الله تو أرهم سنة الله ني فقوش حتى ديني تاكو الله ني to sai kuma iyayen da kai ku tafi wajen shaitan din nan karfin ka kuma na shaitan ne qatilu awliya a shaitan to ya ce su za ku yi nasara a kansu domin ƙarfinku na Allah ne.
Inna kai da shaitani.
Kana za'ifa mugun tanadin nan na shaitan bilmumina da mumine kana za'ifan zira zai zama rarrauna ne wahiyan mai rauni ne duk yanda suka yi mugun tanadi duk yanda suka yi abubuwa za su tsoro na shaitan ne rarrauna ma ne da shi. Inda inna Allah ya zo ya biyan sai ya rutsa shi.
Alam tara ila allazina qila lahum kufu aydiyakum wa aqimu as-salata wa atu az-zakata.
Wani bawan Allah ko ka hali ne bin Abdullahi Taskuri. kenan yana zaune sai ya ji sallama salamu alaikum ce wa alaikum salam wa ita iblis ne shedan da wanda muke jin a karatu ke fara inna lillahi la'anaka allah ina sanda ita shedan yace an ga wannan goban sanda to ni hasken imani nake tsoro wannan hasken imani da yake zuciyanka shi nake tsoro shine ba zai sa in iya zuwa wajenka ba saboda nawa na duhu ne na shaɗanci ne naka kuma na haske ne na Allah da ya zo sai ya kona sai ya kona wannan nake tsoron ma ga ma ina tsoron sanda ina so ina tsoron sanda to ko rike Allah ka zama kana da Allah cikakke a zuciya to alam san ran tara alam tara ba kai duwa bane ila allazina izwa wa'annan da kila lahum aka ce da su ku ku aida kun ku rike hannayenku a zaman maka ku rike hannayenku wa anil kitali gabarin yaki kafi yaki kitali kufari kafi yaki kafirai lamma dalabu yayin da suka nema bi makata duk zaman maka da abin shekara goma sha uku ba ya yaki sahabai za su taho wajen manzo Allah ya rasulullah an mana kaza an mana kaza yanzu ba za ka yi izini ga mu wubbuje san Allah ce ba a hore ni ba mu zauna lafiya duk za ka ji ayoyin ana ai hakuri ai hakuri ai kaza kaza to wannan zaman maka kenan zaman maka kenan alam ta tara baka zuwa ilal ladina kila lahum zuwa mutanen da aka ce da su ku ko aijakun ku rike hannayenku an likita li gabarin ya ita ku yake kafirai lamma ɗalabu yayin da suka neme shi bi makkata a maka wa aqimu salata amma maimakon yakin ku tsai da sallah ku tsai da sallah wa atu zakata ku ba da zakka salam ma kutuba alaihim likitabu da aka bayar maka kuma aka koma madina shikenan kuma gari ya daɗi ga dabinai ga kuɗi ga kuma ga to kuma kafiran suka koma kawari kuma nan kuma sai aka rubuta sai Allah tabaraka wa ta'ala ya rubuta musu to falan ma kutuba alaihim likitabu da aka rubuta musu da su suke nema fa a kan maka me yasa ba za a yi ba ya rasulullahi ai mazalla a yi hakuri Allah zai ce ba to kuma nan da suka zo kuma aka rubuta idza fariqun minhum sai da wa'ansu daga cikin kuma ya shauna na suna tsoron kafiran alfuqara suna tsoron kafiran ta kashi yadda yanda suke tsoron Allah kuma da an ce kai da kafirai na go da kuma za ga ni kai ka ce an ce ga Allah ne kuma da kashi yadda irin yanda suke tsoron Allah aw a kasta kashi kai kai sun fi tsoron kafirin ma da Allah a shan da karshe kai sun tsoron kafirin ma da Allah da kuma wannan gaskiya ne ko a so yanzu ne wanda an kace na baka da Allah shi kenan hey fa minna wai ya ji ka faɗi wani ɗan ƙaramin abu a ranar za ka ce zan gayawa na zan kai ƙarawa ne yanzu ne zai ci ba zai ta ƙara ko rana an fi rena nan jalibin Allah ta baraka wata an fi son na kafiran ko to kina suna tsoron mutane kafirai ya saunan na suna tsoron alkufara kafirai ka kashe su lahi ne da suke tsoron Allah au a sakar da ko kai ya kuma ya kuma yanda suke tsoron Allah min kashiyati lahu da tsoron su da kafiran nan wa qalu wa qalu rabbana lima katabta alaina alqitala laula askrabtana ila ajrin qarib wa qalu zai zuna din da cewa rabbana ubangiji mu zai ka tauta alaina alqitala wannan rubuta mana yaki da ake a wannan lokaci ne ne ne da za ce kuma ai yaki a wannan lokaci laula akartana Allah me yasa akartana baka jinkirta mana ba ila ajalin ƙaribin zuwa wani ɗan lokaci nan kusa a dai ɗan dai ɗan kai wani lokaci tun da matan aka bari hatsi da aka bari yanzu yanzu ma a ɗan jinkirta mana haka zuwa wani ɗan lokaci wani mata usuniye kalili ka kai musu daɗin rayuwar duniya ɗan wannan abu da kuka wato kun zo kun ɗan samu kayan daɗin duniya kuma shine za ku manta ko to ɗan wannan kayan jin daɗin duniya ɗin nan kalilin ɗan kaɗan ne wala ke asu ayyukan limani ta ke lahira ta fi ga wanda ya ji tsoron isabar lahi wato azaban Allah lahira ta fi a wajensa wala tuzlamuna fasila kuma duk alherin da kuka yi ba za a zalunce ku a rage muku cikin alherin ku ba daidai da lagonin nan wato na kwallon dabino ya farar fatan idan ka fasa dabino kafin kwallon sai ga wata farar fata kuma ta wani dan leda fara kuma ta rage shi to yan kai aikin alheri ba kwallon ba ba dabinon ba ko yan wannan dan zaren fatan ba za a rage ma ba na alheri ba za a rage ma ba in je kai aikin alheri Allah ba zai rage ma komai ba kada da kishiratin nawati gwargwadon wato wannan lena da ta lullufe kwallon dabino aina ma takunu yudrikum al-maut walau kuntum Ibrahim Mushahiyar da sun kuka tsoron mutuwa ne ne ne ne ya same da na rubuta muku yakin nan da wuta ci. To bari a gaya muku aina ma ta kuyi cikin da kuka kasance. Yudrikum al-maut mutuwa ya karske ku walau kuntum fi burujin mushayyadati ko kuna cikin benaye wato masu girma. irin wannan gini da ake hawa ɗari ko hawa to ko kana can hawa na ɗarin dai sai ka zo kuma ko kana gida da sojoji da waye da masu gadi lokacin da ta shige su duk da sani ba kuma kuma da za su ganta zubar da bindigogin za su su gudu da za su ganta su zubar da bindigogin za su gudu to ko kuna cikin manya-manyan benaye kila ma ko kuna cikin gurgai na sama kan cikin falakai na sama sai ka zo da inda kuke muke mala'ikan mutuwa duniyar gabaki dai a gabansa kamar kaskon kosai a gaban mai kosai to wani kosai ne ita yake ba ta iya biya shi ba in ta yanka tana biya shi ba wani kosai kuma da ita yake ba ta biya shi ba ko to shi shi shi ne ake faɗa ba ana ba da kissa ba Allah tabaraka wa ta'ala ya wuri mala'ikan mutuwa ya je ya dau ran wani mutum ke ka je ka dau ran wani mutum amma kafin ka je ka biya ka gaisa da Suleiman annabi Suleiman amma shi mutumin yana kasa kaza to ka bi ta wajen Sulemani kan hanya. Ita yin mala'ikan mutuwa kuma ya zo wajen annabi Sulemani suka gaisa. Sai ga wani mutum zaune ya kusa da annabi Sulemani. Mala'ikan mutuwa ya kalle shi. Mutumin ne ya kalli mala'ikan mutuwa sai tsoro ya kama shi. Sai ta yi sun sun sun a gaban annabi Sulemani sai ya fita. Shi kenan sai da mala'ikan mutuwa ya gama da Sulemani shi kenan sai ya fita. Sai ya tafi can inda aka aike shi. Ashe shi mutumin nan da ya ga mala'ikan mutuwan nan tsoro ya kama shi kai wannan abu da ban tsoro ne yana tashi ya je ya hau doki ya dinga gudu ya dinga gudu ya dinga gudu yadda zai tsaye ga mala'ikan mutuwa din nan san inda ya je nan ya gurki dama nan Allah ya ce ma kuma nan mutumin yake nan zai fiye kare shi dama a ce shi ga nan mala'ikan mutuwa yana zuwa ya gaje shi kai ka zo shi da wannan ta mamaki na aka ce za mu haɗa kai amma na gan ka wajen Suleiman a sai daga taso nan ka fito ka zo kowa dai inda aka yi Allah ke mana mai kyau شيخ رضي الله عنه سوى اتق الله حيث كنت ولا تبالي حيث مت kaji tsoron Allah duk inda kake kakka damu da inda zaka mutu kaji tsoron Allah duk inda kake kakka damu da inda zaka mutu ko ina ko kan titi ko kaza ko gida ko ka galibi mutane ne ta Allah rufa mana asiri mu mutuwa cikin gida gaskiya ne amma ba gaskiya bane ba wai mutuwa kan gado kaza kaza ita ce rufin asiri ba a cika da imani da sai ka cika da imani kan titi ya zama ita ce rufin asiri mutum ya cika kan shimfiɗa da matashi da bargo kuma ba ita ce mutuwa asiri Allah ya mana mai kyau da ittaqillah hay sukunta wa la tubali hay sunika kaji tsoron Allah duk inda kake kaka damu da inda za ka mutu kaji tsoron Allah duk inda kake a kowace gari kake a kowace waje kai da kaji tsoron Allah ko ina kake duk da nan da sauki ne su ya gani to shi ma kuma akwai wata kissa da kuma ake bayarwa irin wannan akwai wata kisa da ake bayarwa irin wannan shi ma wani wani mutum yana yaro ne yana yana gidan wani mutum to sai aka haifi ɗa a gidan da aka haifi ɗa a gidan sai walidi ne ko wani salihi ne sai ya gaya masa ya ce wani an haifi wannan wannan yadda aka haifa din nan sai ta yi zina da namiji ɗari sai ta yi zina da namiji ɗari kuma giza-giza ne zai zama ajalin giza-giza ne zai zama ajalin shi kuwa ɗan uwanta ne ko ka ce wannan yarinya da a bari ta irin wannan sabo a kashe kama sun kafin ta girma shi kenan sai ya je ɗauko kako yana zuwa ya gurma mata a ciki to ran ka a kama shi ya yi daukar ya gudu shi kenan aka zo aka gaza wannan inna lillahi amma yarinya jinjiri ya masa mutu ba da ɗan ragowar rai shi kenan nan da nan aka kai wajen likitoci na wannan zamani aka ɗinke mata shi shi kenan Allah ya ba ta lafiya shi kenan ta rayu ba ta mutu ba shi da ya gudu sai inda yake ya gama zaman sa har nan ta yarinya ta ji rayuwa har ta girma har ta zo kuma buga duniya ta amma ta ga gidan kuma ta yi ta yawon duniya kuma tana ta wannan abu da Allah ya rubuta shi kuma ya yi har ya yi kuɗi ya gama yawon da shi ma shi kenan sai Allah ya haɗa su a gari ɗaya sai Allah ya haɗa su a gari ɗaya sai ya ce ya ce da mai gidan magajiya da ta kawo masa kaza shi ne ya ta kawo wannan yarinya ya ta kawo ta yarinya ta kai ni na tuba abin ya ishe ni idan aure yake so ya aure ni in ba aure yake so ba shi kenan sai ke so ta wannan kyakkyawar yarinya ba kai bai tafi to ina son ki zan aure ta aka ɗaura masa aure aka yi aure shi kenan suna na tare tare sai ana ta hira ana ta hira ta hira sai ce kai ni daga ina kake ne ce ai tarihi na dai kin ji kin ji sai ɗauko ƙohon tarihi ke ga abin da aka yi da abin da aka yi da na burma yarinya wuka na gudu ne kaza kaza kaza ta gida ita abin mamaki ni ke na yarinyar nan na taso na ji labari an ce wani ya buga min wuka wai saboda tsoron kaza kaza ya gudu ta buɗe cikin da suka kaga wajen tinki kuma duk wannan abin da aka ce zan yi na yi sai ina jin ma na ƙara ɗari na ƙara ɗari na yi ke ce ce ce ce to yanzu akwai haɗari ɗaya da rabi ta ce an ce gizo gizo ba shi ne adami na kuma da za a yi kenan ita to tun da na da kuɗi ba zan miki bene na gilas babban bene na gilas kuma a cikin sahara inda dai gizo gizo ba zai iya zuwa wajen ba ya ta aka yi gini ya aka yi komai inda gizo gizo ba zai iya zuwa wajen ba shi kenan sannan tana cikin bayin da tana zaune ta tsaya kai kai kaga gizo gizo a kan ta ci to ga mutuwa na dan tazo wannan gizagizan duk ta inda ya fito shi ne mutuwa haka haka suke amma bari in kashe shi ka kashe ku bugo shi idan da aka sa sai aka bugo gizagizo sai ta sa kafa ta ta ta sa dan yatsan ta babba ta mutsuke shi ashe dafin ta ya shiga cikin kafar ta ki anan dan yatsan ya tsaki ta ki anan kafa ta ya baki ta ki anan shikenan sai ajabi shikenan sai mutuwa ana ma ta kunu gidukumul maut walau kuntum mutuwa ba wani ba wani da mutuwa ba ta da kwanaki ba ta da kama ba ta da wani rashin lafiya za a ce wannan rashin lafiya ita ce ta mutuwa ba wani shekaru za a ce wannan shekaru shine na mutuwa ba shi da wani abu da za a ce wannan abu shine abu kowa dai ka gyara tsoron Allah bare ma wannan zamani da mutuwa kafin ka ji a ce an yi mutuwa gida kaza sai dai a ce tsohon gida kaza din nan wanda ya ta farfashe har an manta da shi har yana cikin saki shi ya mutu ana da abu ya zama saurayi kaza but budurwa kaza but yaro kaza but kaza kaza sai ka ga taron samari mutum ɗari ba ga tsoho tuku na sunan tsoho guda ɗaya ba sai na ba su na cikin ƙare suna yara yanzu yaro ya fi Allah kan mutum ya dinga tada karan hanci yana wani nuna buga duniya yanzu kaza kaza lokacin gun Allah da ya ba kaza kaza sai an san sha duk abin ya san duk agogo ya tsaki zamanin nan komai ya dafu cikin damuna sai a ɗari cikin ɗari sai a yi ruwa cikin zafi a yi hatta lokuta cikin hargitse kuma ya hargitse sai da an zo ƙarshe to kaga duk wani ƙa'idodi da wani wani sun barkace a wannan zamani na lokuta sai dai mutum ya ba Allah kawai duk abin da ya sa ka ba Allah kai ka saka Allah ka so wannan abu to abin da ake nema kenan duk gaba ke da to ko ina wuce ke sai mutuwa ta ta same ku wa in tusibuhum hasanatun yaqulu hadhihi min indillah wa in tusirun al yahuda su yahuda na idan hasanatu kyakkyawa ta same su bayan ka da madinan nan idan kisubun wato yalwar abinci ko madina da dinai suka yi kuma kasuwanci ya komai ya daɗi wasu abin idan arziki ya imame su mayama ya kulu hazini indillah yake yahuda ne sun ce yanzu malai ne kai Allah da ya suna da mu wannan irin yalwa da aka masha Allah mun gode Allah daga Allah take wa in tusibuhum sayyi'atun ya bulu hadihi min indi kaga sai yalwa daga Allah take ai abin mai daɗi ne ko amma magana da za su faɗa daga wani ta rusa ta bayan ma dama an ga zai yalwa daga ina take ba daga Allah take ba ai wannan abu ne mai kyau ko amma mugun abin da za su faɗa na gaban yanzu sai ya sa ma Allah bai yarda na bayan ba in ka taɓa manzo Allah ha da kace da ka kai dan Allah Allah bai yarda ba yanzu sun ga yalwa sun ga zafi sun ce wannan daga Allah Allah mun gode ba haka ake so ba amma wa in tusibuhum sayyi'at amma idan mummuna abu ya same shi jazbum akai fari ko wani bala'i ya zo Madina ya kulu sai ce hadihi min indika bala'in ka ya ja mana wannan Muhammadu tun da ka zo garin nan zai shi ya fara faruwa abin min indika daga wajen ka ne ya Muhammadu da shi ga wannan da shi mu mun yi canji dama tun da ka zo garin nan je ka ga abubuwa suna ta faruwa to wannan mu za da zuba ta har wancan mai shan na ba da zuba ta bai yi ba dan ka taɓa manzo Allah sai ka ce gyara Allah kake Allah bai yarda ba hazi min indillah wa in tusirun sayi'atu idan mumuna ta same su jazibin kaman fadi wa bala'un da bala'i ya kulu hazi min indika sai ce wannan daga wajen ka ne ya Muhammadu bi shu'umika da shu'umunka ne mu mun yi canji da kai canjin ka ne dawa haka mutane su da ko sai taɓa bawan Allah shi ko bawan Allah da an taɓa shi Allah ba zai bari ba su su ko za su bari ba dole sai sun taɓo shi nan da annabi ya zo ba za a kare shi a zauna lafiya ba sai a dinga izgili ma duk abin da za ka yi ma kai to kuma da su sai maganin ba za ya ka gani ko da dai ana zaune garin nan lafiya amma tun da ka so ba cewa muka so mu sha ga bala'i na ka ka jawo ko ko sai aka laifin wai annabin ne ya jawo su da su bi annabin Allah ma ga girman annabin Allah ko ko bawan Allah yana zaune a ibada sa kawai bai ce ka bashi bai ce kai kowa bai ci farma bai ba a kullum kana zagi kullum kana kokano shi kullum kana kokano sai Allah kuma kuma Allah ya alƙawari man adali wa biya fakada zan tuwo bil harbi duk wanda ya tsawo masoyi na ba zan kare shi ba da ni ake yakin yanzu yanzu ko gani kai wani zai kokano America ya ta gani ba sai gudu ba in ta ce a miƙo shi waye sai rika ba wanda zai sai miƙa ba sai gudu ba ba dai ga ga wani Allah gaba ɗaya zai kokano Allah gaba ɗaya zai kokano wa kad amantu hu bil hali Allah tabaraka ta ce to da ko an kokano ko wani bala'i zai ka ka jawo ko kuma waje a ga wani kun nabawan Allah ne ko annabi ka ka jawo ko da tun kana fara zuwa da haka ake zaune lafiya ce amma kana fara zuwa ba zai ga a'a su da suka kokano annabin su suka jawo yanzu Allah yake fushi da su yake wannan ba to su da suke taɓo manzo Allah da sallallahu alaihi wasallam ai su suka ja shi umu manzo Allah lafiyar sa kalau ba canfi da manzo Allah alheri manzo Allah zuwan sa ne duk wannan alheri ya zo duniya zo manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ne duk rahama ta zo zo manzo Allah ne Allah ya ji kanmu zo manzo Allah ne duk muka fara yanzu wannan a ce shafi ya zo a'a to wanda ya tsokano manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kuma sai zuwan ya zama masharri sai zuwa ya zama mashabi a ce su suka tsokano shi ne Kul kullum min indillah.
Gara musu ya Muhammadu sallallahu alaihi komai daga wajen Allah yake min alhasanati kyakkyawan ma daga Allah yake wa sayyi'atu mumunan ma daga Allah yake Fa ma li ha'ula il qawmi la la yakaduna yabqahuna hadisa ne ga wayannan mutane ne yahuda ne ke ga masu faɗa irin wannan ne la yakaduna yabqahuna hadisa su ko kusan su fahimci magana ma ba su yi me zai ba wai su fahimta a ko su dinga dan dan ganewa kaɗan mana ma mana wani ne yasa ko kusan ma layaka ko an kusa ma su fahimci magana ya kauna su dinga fakiha su ta fahimci fakan magana ba su ba ai layi ba da nuna ba sa kusanta ayyan amuna su fahimci hadisan magana yanda take ma asabaka min hasanatin fa min Allah to wannan abu da aya ta faɗa wannan shi ne gaskiya wannan hakika kenan komai daga Allah yake mai kyau mara kyau daga Allah yake. Allah sai ya tabbatar da hakika wurin da ake so a taɓo man manzo Allah sallallahu alaihi wasallam. An ce mai kyau daga Allah yake a mara kyau daga Muhammad Allah ta atin nawa ne. Komai nawa ne duk gaba ɗaya kuma har ya zargi wanda bai iya gane haka ba fa da haula da kawai la ka su ne kawuna hadisa. Wannan hakika kenan. Amma a shari'a kuma idan aka zo shari'a kuma yanzu maganar makiya ne wannan in mutum ya ba makiya amsa to da yawa yakan ba da amsar da zafi ba a hukunci da wannan ba a hukunci da wannan yanzu kuma shari'a za ta zo kuma zaman lafiya yanzu za a yi magana da muminai masu hankali da waye amma can wajen mace maza da kalin mutum ya zo mai da kai da Allah kuma daga Allah yake sa ka bige bakinka wannan bige baki ne da kaga wani yana so ya laƙaba wani sharri ya gyara ka ga gara kai da Allah bisa ga Allah ne a tashi ka bige bakinka amma shari'a kuma sai Allah tabaraka wa ta'ala ma asabaka min hasanati duk abin da ya same ka mai kyau ayyuhal insan ya kai dan adam min hasanati mai kyau min khairin na alheri fa min Allah daga Allah yake ko na alheri daga Allah yake to وما أصابك yin sayyi'atin fa min nafsi duk abin da ya same ka na mummuna kuma fa min nafsika daga kanka yake bala'in kanka ne kaka ce wani kuma amma amma in ka ce wani to yanzu bala'i ya tashi Allah ya ce adinna ni amma yanzu ka ce laifi na ne dan adam hadisi ya zo idan dan adam ya laifi ka zo ka mafi gaban Allah Allah ka ce ga ne laifi wanda ya sabe ka mutumin banza ya zo ka gafarta ma Allah Allah sai ce kai ba ka da naka baka iya komai ba kudura ta ce da irada ta ce sai na yabe ma amma hadisi ce idan kai laifi ka zo wajen Allah ka ce Allah ai kai ka shirya ai kai ka hukunta Allah sai ce ƙarya kake yi. kai kai kai ka aikata kuma wallahi sai na azautar da kai da hikima ake faɗa wa Allah abu hakan ne na sani kuma na sani waye shirya to amma kake izini kuma an ce har iblis bai yi wauta a nan ba in ku taba wannan iblis ya fi galabari iblis da ya ki wa annabi adamu sujada da Allah ya ce kai me hana ka ne iblis da ta aka kaddara ko kaza ka sai ce ni na ga dama bai yi ba sai ya dora akan sa ne nan ni na ga dama duk mutum ya laifi ya dora akan sa ya ɗora kansa laifi kai ya zo ya shirin ce ce ai da Allah da ya riga dama ba ai da ban yi ba ko ɗan jabariya ko da ita nan sai Allah ya ce a wallahi na fita abinka ne naka ne na kanka ƙarya kake yi amma in ya ɗora kansa laifi ya kankan da kai sai Allah ya ce to ban fa su da iko nan ya ba ka da naka da wajen wayannan ayoyi guda biyu in aka ba ka su kai gun sai su ciya ba قل كل من عند الله فما لهؤلاء قوم لا يكادون لا لا لا يكادون يفقهون حديثا وكما اما ما اصابك من حسنه da abin da ya same ka mai kyau fa ga min Allah to wannan daga Allah ne wa ma asabaka min sayyi'atin abin da ya same ka nan muna kuma baliyatun bala'i fa min nafsika daga kanka ne kuma Allah ya ce ma ko wai waya afu an kasirin Allah ya yafa da yawa da Allah zai dinga kama mu da laifin da muke yi da bala'ai sun fi yawa haka waya afu an kasirin wani bawan Allah ne hau rakumin da sai rigarsa ta yage sai ya dariya rigarsa ta yage ba mutuna ba ce ce mutuna ce tunawa ne Allah ya yaje da yawa da duk gaba ɗaya ruwa kuma kila ni zan yage gaba shi da ba a ko da duk gaba ɗaya ruwa sai na tuna sai na gode masa abin da ya ƙare kan riga da yawa wani bala'i mai yawa zai zo Allah ya sauƙaƙe abin ya ƙare kan wani abu na to sai dai ta godiya da a ranka ya ba da ba kuma ka zo manin farfashi ba
وأرسلناك للناس rasula mun aiko ka ma'aiki ga mutane ya rasulullahi wallahi kai ba shuguri bane kai ba canji bane ko ko bala'i ya zo mutane kai ma'aikin Allah ne wanda zai fitar da mutane daga duhu zuwa haske mun aiko ka ma'aiki ya Muhammadu ga mutane وكفى بالله kuma شهيدا ko kowa ma da yadda kai ma'aikin Allah bane Allah ya isa shaida kai ma'aikin ne tunda Allah ya yarda kai manzon Allah ne kowa ma yake yake Allah ya ishe ka ya Rasulullahi shaida cewa kai ma'aikin Allah ne ala risalatika a bisa annabtaka ko kowa ma bai kira ba ka ba, ko kowa ma bai ta kai ma'aikin Allah bane tunda ni Allah na ya ta ma'aikin kai ma'aikin na ne to kuma ba haka ake so ba? kowa ma ba yana faɗa ban ji Allah ya ta ko kowa bai dawo ba shi kenan ba to Allah ya ta kai ma'aikin ka ne من يطيع الرسول faɗaɗa ɗa'a Allah bari ka ji abin ma zai tsaya haka ba ya Muhammadu wanda ya ji ka ji ya ji yanzu ni ne kai ba wani ba sallallahu alaihi wa aisha abiya wannan ba manzo Allah ba to kuma wannan ta girmama ne na manzo Allah ko ko mu ma muna irin wannan yaran dama Qur'anin ai yaran mu ne ko Allah magana Allah ce amma da irin yaran mu mu ɗan adam halittan Allah idan gauna ko sarki ko shugaban ƙasa ya aiko muku wani babba dan in zai gaya muku girman abin sai ya ce ba ba mu muka zo muka yi muku kaza ba ai wane da ya zo ai mu ne ana yawa ko ba ba na aiko muku wane ba ai ni ne da kai na kenan to ka to wai wannan dan girman sa ya kai wajen shugaban nan har yanzu shugaban kasa ya ce ai wannan nan da ya zo ai ni ne ko ma'ana duk abin da kai wannan ni kaiwa to yanzu ba ma wai manzon Allah annabin Allah ne kawai an gama ba a'a mu ne ba irin yaran mu fa na girmamawa din nan wa man yadi rasula duk wanda ya manzon Allah ma wannan ar-rasula ma'aikin Allah din nan alif da lam istigrafiya shi kadai ne annabi kowa ga mutum sani sani istigrafiya ar-rasul istigrafiya wai shi ya shi ya dilmiyar da annabta gaba ɗaya sallallahu alaihi wasallam to duk wanda ya bi wannan manzo Allah din nan fa kada ta Allah Allah ya yi waye ma girman annabi ya isa sallallahu alaihi wasallama ومن تولي fama arsalnaka alaihim hafiza wanda ya kimin manzo Allah ko ya kau da kansa ya kimin manzo Allah ya rasulullahi ya hakuri ba mu aiko ka kai masa dole ba ba mu aiko ka hafizan ne kiyayewa zai amalin ba ga gare su ko mun aiko ka kai ta binciken su sai ka ga waye ko sai ka duk ba mu aiko ka wannan ba bal nasiran bari sai mai gargadi muka aiko ka dan manzo Allah in ya gaba abu da sai ta damuwa wai ko shi ya takaita ne ko shi ya- sai Allah yana ba shi hakuri wallahi ba kai ka takaita ba haka dai kuma muka ga dama dai kai kai dai kai naka Allah ya baka lada to ويقولون آه idan suka zo wajenka almunafiquna munafiqan nan idza ja'uka idan suka zo ka sai su dinga cewa amruna lamarin mu dai ta'atin bunka ne faɗi duk abin da ka faɗa mu dai na mu bi ne zuwa gare ka فإذا برزوا من عندك فيتا طائفة منهم غير الذي تقول ليس برزوا إذا كرزوا suka fita kuma min indika daga wajenka bayyata ta'ifatu minhu sai wayan su jama'u daga cikin su su kulle a zuciyarsu azmara su raya a cikin zuciyarsu gairar allazi taqulu ba irin wanda ta zo ta ga ce na Allah ba zai ji shi su dama mun faɗa ne dai kawai kan muna gaban sa yake rawa zai ji shi yana ta na daga bi aiki siyami sai su kulle za su saba masa والله يكتب ma yubayyitun Allah zai rubuta ma yubayyitun abin da suke kullewa a cikin zuciyoyin su dinnan ai Allah ya sani ko Allah zai rubuta fi sahibi fi sahibi a cikin takardun wato ayyukan su li yujazu alayhi dan a saka musu akan sa فأعرف عنه kal ala Allah kauda kai gare su ya Rasulullah ya hakuri ka rantsi musu rangwame kauda kai gare su wata wakal ala Allah ka dogara ga Allah sirbi karate da Allah fa innahu kafika Allah zai isan maka su وكفى بالله وكيلا kila Allah ya san ya san ma da a ce Allah ne zai yi san ma razara to kuma shi kenan komai ma ya gama duk wanda aka ce kuma Allah ne zai yi san ma kuma shi kenan kai ka kwanta ke bacci a ce wane mutum ko wani mai ƙarfi ne zai ce na kare ma ai zaka ji daɗi ko to wannan Allah ne da kansa ma yake aika kuma Allah ya san wanda zai yi san maka wakilan abu- abun fawwala lamari zuwa gare shi أفلا يتدبرون القرآن Qur'an wai su kafiran nan ko fatin mutanen duniya wai za ka yin su tunani ne cikin Qur'an nan su kula da Qur'ani nan amma la yatadabbaruna la yata'ammaluna ba sa lura ne da alqur'ani wannan qur'ani wa ma fihi da abin da yake cikin qur'anin nan min alma'ani na daga ma'anoni ولو كان من عند غير الله la wajadu fihi ikhtilafan kaseera kafiran duniya duk ku zo ku zo ku duba qur'ani ku sake shi ku karanta shi ku bar an fassara shi da turanci ba yaran duniya da ba fassara qur'ani da shi ba to ku je ku duba mana ku tunani ku ji maganganunsa ku ga yadda ya tafi da duk technology ku da yadda ya ba da labarin da da na yanzu da komai labar abin da sai an shiga laboratory za a iya gane shi ko sai an shiga kaza ko sai an sa wani madubi microscope za a iya gane shi shi ya faɗa tun ana zaman ƙauye ana zaman maka ko ana zaman madina shekara dubu da na tun da uwar basira ba ta zo wannan ba ko to shi qur'ani shi ya faɗi wannan to ku zo ku yi ta'ammuli cikin qur'anin nan ma ma fi da abin da yake cikin sa walau kana min inda gairin lahi da qur'anin nan daga wani Allah yake da ba dan Allah ne ya qur'anin nan ba ko da wanda su fi khilafan kafiran da an samu sakani da yawa da ba dan Allah ne ya littafi irin wannan daga Allah yake ba da an samu warware magana nawa ne mutum zai yi magana ba dai ma in nace dan shi zai yi ko a dinga kama shi da maganarsa a ce to in mun yarda da abin da ka faɗa nan to ya zamu da abin da ka faɗa can ba haka ake ga mutum alisalansa ba to in mun yarda da abin da ka faɗa nan ya zamu kuma da abin da ka faɗa can warware magana tanakuri ke na warware magana ko to da qur'anin nan ba daga Allah yake ba, da an ga warware magana tanakuri kala kala da an ga i a a mai kyau a a mara kyau ko ka kaza da an ga warware maganganu sai a ciki shi ma'ani cikin ma'anoninsa wata bayanan fi na zumi da an ga wato rashin hatsu rashin eh, tafiya tafiya da dai a cikin tsarinsa duk da an ga wannan amma da ita daga Allah yake kowa sai ya yi ya bar Qur'ani ka gama binciken ji in ka faro daga bakara kai sauka sai Allah ya haɗa ka da wani abin mamaki nasa in ka kuma wani mai shafi ka gani har ka mutu ba za ka daina ganin abin mamakin Qur'ani ba kuma su ka- kafiran nan su suka fi mu sanin Qur'anin nan mu ji wannan magana su suka mustashrikai akwai mustashrikai turawa ne mustashrikai sun yi littafai kalma yana cikin su sun zo jami'a azhar sun haddace shi ma sun iya tafsirinsa sun haddace alif ya tubi ni mali sun haddace suna da wa'yansu tafsirai irinsu a hannu sun haddace akwai wanda ya yi tafsiri har sai tsalfe da ya ba shi kyauta yadda a teknolojance na zamani haka ya tafiya har yana cin gyaran ɗabari yana cin gyaran su ibn kutaiba da abu ya ce amma ba wai ya ci gyaran su ne na basiya ba a'a dan ba su zo a wannan zamanin ba ya ce da sun zo a wannan zamanin da sun ga abin da yake faɗa saboda Allah tabaraka wa ta'ala ya ce ya halitta mana jirgin ruwa tajri wa khalaqna lakum min mislihi ma yarkabun da Allah ya magana ya halitta jirgin ruwa sai Allah yake na halatta muku wani irin jirgin ruwa ma da za ku dinga hawa kansa ana shigo ba a cikin ruwa ba duk masu tafsiri sai suka ce raƙumi Allah yake nufi a wannan lokaci suka aka yi tayarwa raƙumi fasfari ma aka ce shine safina kusa a rayu jirgin ruwan sahara ba ga yadda jirgin ruwa yake tangaɗi haka haka raƙumi shi ma shi ma yake yi ba duk aka ta abubuwa yake Allah sarki ba ku zo zamanin jirgin ƙasa ba da sun zo zamanin jirgin ƙasa da sun ga irin kayan da ake ta raƙumi ya fi ya ɗau kan nawa ya fi ya ɗau buhu goma ko ku abu amma dai ya yi ƙoƙari ko amma da sun zo zamanin jirgin ƙasa sun ga yadda ake take jirgin ƙasa da kaya da mutane da komai kuma ya gara da su a kan sahara amma dai an ba hanya dai amma a kan sahara da sun ga yadda Allah ya sarkare jirgin ruwa a cikin ruwa da sun ga kuma wannan abubuwa ne to kuma ba zo zamanin su a kori kura su da su wane ne ba ko wa kalakala da kun musulmi ma ka zo su da da su waye ga shi nan suna ɗiban kaya ko wanda jirgin ruwa yake iba ko amma su akan kasa suke tafiya jirgin da su zo to kuma bare kuma ma Allah ya kasu zamanin jirgin sama dai ga to za ga Allah ya saka suna da haske Abdullahi bin Abbas yana da haske duk su san ya faɗi wani abu na Qur'ani na wanda duk suna faruwa a zamanin ai akwai muftari'atul asariya wannan littafi yana na a hannun muftari'atul asariya ko duk kage-kagen zamanin nan wanda ya yi shi wajen 1910 ya yi littafin wani malamin Misra ne 1910 duk abubuwan da aka yi a zamanin nukan nan da shi ya dinga kawo ayoyin Qur'ani nasa duk wani abu da ya fito fetur igwa mota wane ne sai da ya kawo ayoyin Qur'ani ya kawo hadisan manzo Allah nasu yana nan muktari'atul ya race kowane almajiri ya sai muktari'atul asariya ya dinga duba yanzu abubuwa duk wani abubuwa na kage-kagen zamanin nan su fetur su waye su makamin kare dangi su wane ne duk gaba ki da duk sai da ya kawo ya kawo ayoyin su na Qur'ani kuma ya kawo hadisan manzo Allah da manzo Allah ya faɗi da ka ganye kace Allah subhanahu wa ta'ala to su ba wanda suka yi tafsirin dawancan lokaci yanzu Allah ta baraka wa idan nujumun kadara idan aka kayar da taurari su malamai suka ce wannan kiyama za a yi duk taurarin da za a kayar da su kasa duk da nan a zo a abu to yanzu wanda ya zo a zamani ce wannan zamani tun kan kiyama ma an yi yanzu idan ka kalli gari da yake kasa kana kan dutse ka kalli wani gari da duk sai kamar taurari ne a kasa gashi nan duk fitilin gari duk gaba ki da duk ga fitilin garin nan idan shamsu kuyira idan aka kisu rana yanzu a idan zai sallah zai cewa ne duba wani ka gani rana tana daidai gina ko ya inu a gani rana ta yi kaza kaza wai zai wannan karfe nawa karfe karfe nawa kaza wai yanzu zan yi wa alama todin na tumuhum ya haka tun da saurari suke da an za a tafi Kano za ka ko to bari sai dare yayi ka saurari wata ita za ka dinga bi hanyar Kano ta bi dare in kana binta kana binta har za ka zo gari ya ake ce maka da haka ake tafiya a yanzu ya kan zai tafiya wani sai an ce wata tauraruwa ta fito wa alama fabin na dubu ya haka bi sai Allah ta baraka wa ta'ala to duk wato Qur'an nan da to turan nan sun ji wa'annan karatuka duk gaba gida sun yi kokwantan sun yi kokwantan dan su dauka Qur'ani ya kasa wata magana ko ko ga wata magana ta rawaci magana wallahi ba samu ba Allah ya yi gaskiya to haka muwa musulmin Qur'anin nan ba a ilimi ne a cikinsa mai zurfi ko ta kaka ba zai zama haka ba maganan Allah tabaraka wa ta'ala maganan Allah tabaraka wa ta'ala musulmi ya dinga kokarin sanin Qur'ani nan kai ya shiga wa Qur'ani da lalata kai ya shiga wa Qur'ani da san kafirta al'umman manzon Allah a'a ya shiga wa Qur'ani da san wani irin littafi ne na ilimin ilimin ko ba wani bature ne ya rubuta ba ba wani dakta ne Allah ne tabaraka wa ta'ala Allah ne ya rubuta ba kuma duk ilimin na farko da na ƙarshe yana nan cikin Qur'ani to ya ta bincike zai ta ganin abu har ya mutu ya bari har ya mutu ya bari ya ɗan abin da ya iya ebowa zai ta gani komai yana nan cikin Qur'ani nan na ilimin zahiri din bare ilimin imani bare ilimin sanin Allah bare ilimin sanin Allah zai fatannawa cikin ilimin sanin Allah har sai sai da shi ya kare da haka Allah yake sa da manzo Allah kun rabbi zidni ilma ke ne Allah ƙara min ilimi ba wai ilimin wannan jahili ba ilimin jahili manzo Allah ya fice shi ga baki da amma ilimi cikin zatin Allah da yake cikin Qur'an nan har abada ba wani annabi da yake cike wannan kun rabbi zidni ilma to mi ta mi ta binciken Qur'anin nan san mu san girman Allah mu san abin da yake ciki ba da fitina ba in da shiga an tambaye sai na alkaram Allah wa jawo ko ko wani abu da manzo Allah yake bai ku da da sauran halitta wanda bai ba da manzo sai na da yake Qur'ani nan ne dai sai dai wata fahimta da Allah yake ba mutum mumini a cikin Qur'ani nan to nan ba daidai ba wanda ya kama Qur'ani nan dan zatin Allah dan ya fahimci karatu dan imani dan abu zai daidai da wanda ya shiga matan shekanci ba zai daidai ba ba zai daidai ba a wajen ku sun ka qur'an nan kuma to nan wa fi zalika alayka na fasul mutanafisun Allah ya bamu rabo mai girma a ciki to wai ba sa ba sa kula da qur'an nan ne da daga wani Allah yake wannan qur'ani a ce wannan Allah ne ai wa da duki kilafan kasira da sun samu saɓani da sun samu saɓani kasiran mai yawa a ciki wa idza ja'ahum amrun min al-amri aw al-khawfi azabu bi idza ja'ahum amru idan wani lamari ya zo musu an saraya idan manzo Allah ya auri ya ya goro ɗan su bataliya ta tafi yaki to idan labarin yakin nan ya zo kafin labari ya zo wajen manzo Allah wayan su daga cikin su munafikan nan suka ji min al-amri cewa an yi nasara aw al-khawfi ko kuwa ba a yi nasara ba an karya su a zaɓu bi duk sai su yaɗa labarin kafin a zo a kawo shugaba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam in labari ya zo duk sai su yaɗa labarin kafin su zo su kawo manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a zaɓu bi sai su yaɗa abshawu sai su yaɗa wannan labari ولو ردوا- ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين yastanbitunahu minhu walau rudduhu ina ma da sun juyar da wannan magana da jin maganar nan ba su gaya kowa ba manzo Allah aka ji aka fara gaya walau rudduhu ila rasul da man da wajen manzo Allah suka fara zuwa da wannan labari ila rasul zuwa manzon Allah wa ila ulil amri minhum ko kuwa in zamanin shugaban da an ji labari ka a yada farmato a kasa to wannan yan gidan rediyo da yan gidan wane ne kuma duk a a faru duk da su ake nan wajen da kowa ma ake ko ku yan jarida ba da an ji abu ya faru za a watsa shi a kasa ba sai an gaya hukuma ita kuma ta san yadda za ta rage wani ita ta san yadda za ta ita ta san yadda dai zai tafi da amma da an yaɗa jita-jita yanzu a ga an fara ba hammata iska a kasa yanzu a ga kone-kone da wane ne ka ji sauran da Allah ta baraka ta yake faɗa walau ruddu da sun mai da shi ila rasuli zuwa manzon Allah wa ila ulil amri minhum ko ku zuwa shugabannin su wanda lamarin su yake hannun su ko kuwa manyan sahabbai na manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wanda suke wato waziran manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ko ku in a kasa ne a gaya wa hukuma tukun a gaya wa manya tukun kar a yada a cikin yan kasa tukun wannan ya shafi su rediyo ya shafi su tv ya shafi gidan jarida ba kowane labari ne kafin hukuma ta ji tukun ta san yadda ta rike abin za a zo a yada ba shi da na kasa ya ka tarwace Allah bai yarda da wannan ba walau rudu da sun mai da shi ila rasulun zuwa manzo Allah wai da wurin lamarin da ma abu salama na cikin sallamarin su yin daga cikin su zawin ra'ayi da an kaiwa masu ra'ayi masu hankali sai an fara kaiwa masu hankali wanda suka iya siyasa in siyasa ce a fara kai musu tudu da wa'inda suka san lamarin Allah lamarin Allah ka a kajir sahabu da kamar manyan sahabbai ko a kai wajen manzo Allah din ma la'alimahu allazina yastanbituna hu minni da wa'inda yattabi'una hu suke jin sanin daga cikin su sun san yanda za a yi da masu hankali sun fito kun ga a fara yin kaza kaza tukun kafin a faɗa a fara tsaro tukun ko a kai kaza ya haka ya faru to wannan magana kowa ya shiru sai an tsare waje kaza an tsare waje kaza an tsare waje kaza na ai magana amma ba to da an faɗa shi kenan tsaro ya watse kuma duk an yi da abu Allah ba so yake ka sa ta watse ba Allah shi shi ya shirya mana wannan abubuwa duk ba so yake ka ka sa ta watse ko ba watse ba to da sai su wanda suke bin ta sai su faɗi yanda za a yi saboda suna da ra'ayi mai kyau suna da hankali ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان الا قليلا ولا فضل الله فاتن فللا الله عليكم اغريكم وان بالاسلام الله يمكو فللا تيزو مكو da musulunci wa rahmatuhu ba dan jin kan Allah la kun gare ku fil qur'ani ya babu qur'ani latabatum shaytana da kun bi shaytani bima ya amurukun cikin abin da yake wa ranku bi min al fawahish daga daga alfasha illa qalilan sai yan kaɗan alhamdulillah ko a jahiliya an samu yan kaɗan wanda ba su kai biyar ba wanda warqatu bin Nawfal duk musulunci bai zama musulmin kirki bani Hashim dangin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam duk musulunci bai zama mutanen kirki ne an samu wa'annan sannan Amr bin Nufayl shi ma tun musulunci bai zo ba yana tsayawa a kasuwar Ukaza yana wa'azi tun musulunci bai zo ba sannan akwai mawaki shi ma mai makalallah a batina din nan manzo Allah yake bakinsa ya musulunta a wucin musulunta shi ma ya faɗa alkhairai tun musulunci bai zo ba to ba dan zuwan musuluncin nan ba ba dan qur'an nan ba ta duk mun bishe kan gaba ki da Allah yake illa qalila sai ɗan kaɗan Allah ne iko ne ko cikin shirme ko cikin shirme kaje ka samu mutane kaga dai wayansu kuma yan dattijai ne a cikin shirman ma akan samu wayansu kuma suna da ɗan dattako kaɗan illa qalila sai kaɗan فقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك وحرج المؤمنين فقاتل يا محمد يا محمد إياك في سبيل الله تكن أوضك الدين الله لا تكلف وتطورها إلا نفسك في كنت فلا تحكم فك كل ذي تكلف عند واتو سيا وانس أباد رشن تبيانس وحرج المؤمنين كترفكيس كترفك المؤمنين ka zaburar da su a cikin tafiya yakin nan warajibun ka fa'aitar da su ka faɗi talalan daga wata abu dan saboda san Allah da abu su bi ka asallahu عسى الله أن يعفو بعث الذين asallahu an yakufa عسى الله أن يكف بعث الذين كفروا wallahu والله ashaddu أشد بعثا wa ashaddu tankila asallahu Allah ya kusa ta an yakufa ya kame fa asal ladina kafaru wato tsanan nan na kafirai Allah ya kame muku yakin su Allah mai iko ne ya kare muku yakin kafiran ma duk da baki da duk shirin da kafirai suke Allah ya fata kuma Allah ya yi haka allazina kafaru wanda zai kafirci wallahu ubangiji a shaddu ba san in kuka ji ba Allah fa ya fi karfi shine mai tsananin kamu minhum daga kafiran nan wa ashadu tankila Allah shine mai tsananin azaba minhum daga kafiran من يشفع شفاعة حسنة ya kullahu nasibun minha wanda ya ceto ceto mai kyau wato duk wanda ya wani hanya duk wanda ya wata hanya hanya alkhairi muwafaqatan li shar'i wanda ta dace da shari'a duk wata hanya ana so ta yi duk wanda ba zai iya yin wani abu sai ka shige masa gaba shige masa amma ta dace da shari'a ta zama mai kyau to duk wanda ya yi wata hanya ta alkhairi ya ceto ceto mai kyau na alkhairi wanda ta dace da shari'a ya kullahu nasibun minha yana da lada min al-akhirati al-akhirah yana da lada za a bashi ladan wannan wato hanya alkhairi da yayi wannan hanya alheri ko ta duniya ko ta lahira duk wanda kai wa hanya alheri ta duniya ko kai ma hanya alheri tira ta lahira to duk zaka samu ladan wannan bi sababi asabi da wannan wa man yasha ومن يشفع شفاعة سيئة yakul lahu ibnun minha wanda ya ceto ce duwa mara kyau ko wanda ya yi wata hanya hanyar banza kuma kai wa wani mutum hanyar banza kuma ya ƙara tsoron Allah mukhalifatan lahu da ta saba wa shari'a ko ku kai ceto na banza mutum ya cuci wani za a bi ma haƙƙinsa ka je ka ceto wancan wanda ya cuta haɗin ya zama ya sha banza to yanzu ka ake to na banza ko kuwa ka wa mutum wata hanya ta banza wanda zai ƙara sharri wanda zai ƙara abu to kayan man hanyar to ya kulla wuce kullum min ha wato na- shi ma zunubin sa yana nan zai zai samu zunubin wannan abu min al-wuzri yana da lada na daga zunubin wannan hanya da ya sani saboda ya sani da wannan hanya da ya yi وكان الله ala kulli shay'in muqita Allah tabaraka wa ta'ala abu sakon abu mai iko ne ya- ya bawa wanda ya hanyar lada lada Allah mai iko ne ya ba wanda ya hanyar banza zunubi duk Allah mai iko ne abu sa haka wannan aya ta zo da wa'azi zunkur a cikin ɗan magana kaɗan duk wanda ya yi hanya mai kyau yana da lada duk wanda ya yi hanya mara kyau ya ya yi wa wani hanya mara kyau yana da alhaki da aka ma- shi kenan ko ka san ceto mai kyau ka san yi wa wani hanya mai kyau ka san yin hanya yanzu wanda ya yi hanya mutum ya samu haƙƙinsa ko ya yi hanya wata ta ya aure wannan hanya ce mai kyau kuma wanda ya yi hanya aka cinye wa wani kuɗinsa ko ya yi hanya ya kawo wani karuwa ko ya yi hanya yanzu wannan hanya mai kyau mai kyau ya yi mara kyau ba a ne mai girma a cikin wannan kamar mun yi wani tsala zaratin khairan yara mun yi wani tsala zaratin sharran yara to وإذا ويتم بتهية فهيوا بأحسن منها auro juwa wai za mu yi tun idan aka gaishe ku bi tahiyatin da gaisuwa fa an kila kamar aka ce lakum gare ku salamun alaikum assalamu alaikum idan aka ce muku assalamu alaikum aka gaishe ku da gaisuwa mai kyau fa hayyu almudiya almuhayyiya ku gaida wanda ya gaida ku din nan bi ahsana min hada mafi kyanta ku ce wa alaikum assalamu wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh kin ga kun kara masa ko kun kara masa shi kuma bi an ta kulu ku ce alayka salamu wa rahmatullahi wa barakatuh kai ma amince Allah ya tabbata a gare ka da rahama Allah da albarkarsa auru duha ko kuma ya mata irin wace ya faɗa bi an ta kulu lahu kama qala ku ga masa irin abin da ya faɗa wa alayka salam assalamu alaikum ka ce wa alayka salam ko assalamu alaikum assalamu alaikum duk gide yayi wa alayka salam ku faɗi wannan إن الله كان على كل شيء hasiba inna Allah ubangiji kana ya kasance ala kulli shay'in abta ko na hasiban muhasiban mai kiyayewa ne fa yujazi alai zai saka akan sa min yana daga cikin abin da Allah yake kididdigewa yake kula da ta hatta sallama rabbi salamu har jiya sallama Allah yana kula da shi jiya sallama kusan dole ne da fice ma sallama dole ne ka kai ma sallaman dole ne ma'ayin dabba wanda yake cikin mota ya mutanen da suke tsaye salamu alaikum shi ya gaida su ko wanda yake kan doki ya gaida na tsaye salamu alaikum wanda suke tafiya na tsaye su gaida na zaune salamu alaikum malami na zaune na zaune ma ya gaida su salamu alaikum to su kuma dole ne su ma su salama wa alaikum assalam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh ko assalamu alaikum idan suka ji ba sunama ba kaka damu wa'anda suka fi sun gaishe ka mala'iku sun ce wa alaikum assalam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh su kuma mala'iku sun gaishe ku to Allah har karan jiya da sallama nan ta ku Allah yana kida da shi wa kasatu sunnatu hadisi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake banci alkafira kafiri ba za ka ce masa assalamu alaikum saboda assalamu gaisuwa ce ta Allah kuma addu'a ce da abu to sai dai kuma da wata irin gaisuwa da ake kuma irin ta su kuma shikenan sai kai musu irin wannan gaisuwa din irin tasu da ake wal mubtadi'a da mai bid'a ba mai zikiri da ake faɗa ba ba irin bidiyoyi irin namun nan da aka saba wanda yake jirkita ga yanda fassarar Qur'ani take ga yanda fassarar hadisi manzo Allah yake shekara dubunne ya zo da nasa na lalata dole shi aka sani shi malamai suke to bid'a ba ba wani abu ba to da irin wal fasika da mai fasikanci mutum yana shan giya ba za ka maka ce ma assalamu alaikum ba kai ma addu'a mai kai ce wal musallima ala qadil hajat da mai da mai bayan gida mutum yana bayan gida ko yana fitsari ba haka ce ma assalamu alaikum ba su wai nan ba ga musu ba da wanda yake cikin ɗakin wanka shi ma wanda yake ba za ka yi masallawa ba an ce da mai cin abinci shi ma mai cin abinci ba ka zo ka ce ma assalamu alaikum yake dan shiru ka koma gefe mai cin abinci to fala ya jibu raddu alaihi wannan ba zai a mai musu da sallama bai halatta bal yukrahu bari ma an ki fi gairar akili sai dai kila na ɗakin wanka din nan kila yan sace a yi masa wani ce ba za a yi masa ba wai yuqalu lil in zamani ne ya zo ma ga wa'alai sai ka ce masa wa'alaika kai ma gare ka kawai kai ma gare ka ko ko wata irin gaisuwa da ake musu su shi kenan sai kai musu irin wannan الله لا إله إلا هو ليجمع أنكم إلى يوم القيامة la raiba fi Allahu ubangiji la ilaha illa huwa ba wani ubangiji sai shi la yajma annakum kuma zai wallahi Allah zai tattara ku ila yawmil qiyamati zuwa ranar tashi kiyama la raiba fihi ba ko kwanto cikin Allah zai hada ku ranar tashin kiyama Allahu ubangiji wannan suna alamu alami ne alal jalalata a musa girman Allah sunan Allah ne ba wai an sawa Allah ya sawa kansa suna ba dan cewa Allahu fasara sa ma'ana wanda ake bautawa Allah Allah ne tun ba masu bauta masa tabaraka wa ta'ala ba kuma suna ne na Allah ba dan an rikice an kasa sanin Allah tabaraka wa ta'ala na abiha ne ya gigice to tun ba wannan tun ma ba wanda ya gigice din ya a cikin gane Allah din Allah yana makadaici da zatin sa Allah Allah ne tabaraka wa ta'ala la ilaha illa hu ba wani ubangiji sai shi ya jima annakum wallahi zai tattara ku ila yawmil qiyamati zuwa ran tashi kiyama cikin ran tashi kiyama la raiba fi ba ku kwanto cikin wannan alamul alal jalalati la ilaha illa huwa wallahu ubangiji da ya jima annakum zai hada ku fi kuburikum a cikin kaburburan ku ila mil kiyamati zuwa tashin kiyama la raiba fi ba ku kwanto la shakka fi ba ku kwanto a kasama tabaraka wa ta'ala Allah ya rantse annahu la budda an yajma'ana ba makawa zai hada mu halitta kar zai hada ta gaba ki da yawmal kiyamati ranar tashin kiyama bayan ya hada mu kuma sun mai farrika na sannan ya rarraba mu kuma fariqun fi jannati wa ansu jam'u a aljanna Allah ya sa da mu wa fariqun fi sa'ir wa ansu kuma jam'u a cikin wuta Allah ya kiyaye mu ويوم تقوم الساعة يوم إذن يتفرق شيء فألا يشعر ويوم تقوم الساعة يوم إذن يتفرق ورارك يا مكما ذا أغوى أساسي لازم أنكم إلى يوم القيامة ويوم القيامة كما يتفرقون ذا حتى ذا أواقع تبارك وعليه متعفي جمع في فرق المال جزاء إيران القيامة رمك ذا حتى ذا أواقع in an haɗa mu gaba ɗaya kuma an gama misali kuma sai a waka wayan su su gidan mutuwan su gidan aljanna wa fariqun fi maq'adi sidqin wa yanzu ko suna kan fata Allah inda malikin muqtadir suna tan fi maq'adi sidqin wajen zama na gaskiya inda malikin nan ga sarki muqtadir mai iko ar-rahman shine ubangiji a yanzu ko suna kan fata Allah tabaraka wa ta'ala Allah tabaraka wa ta'ala ubangiji ne ya gata masa aksara min zikiri Allah ya yawaita faɗa wannan sura na jalala din nan Allah Allah wannan zikiri ne mai girma Allah yake da manzon Allah kul Allah ce ne Allah sun mazarun fi khawdin yal'abu da wannan kafiri ya zare takobin Annabi sallallahu alaihi wa zai tsare kamar Allah yace Allah sai kafiri ya bom ya zama sunan ya zama bom kafiri ya faɗi manzon Allah ya dauka ko yace to ni ma zai tsare ka yace kun kai ra'akin da wanda ya wanda ya dauka ko ko ruwa ya ce abin da ka faɗa ni ma shi zai tsare ni sai wanda Allah ya kale shi amma da kunnan na wani yana wa'azi wai wai in ka ce Allah to me amfanin sa ka faɗi komai ba ka faɗi shirme ka ce Allah me amfanin sa la ilaha illallah la ilaha illallah kanta idan ka kwashe la ilaha illa in ka kwashe su me amfanin su wa'annan la ilaha illa me gangare la ilaha illa ba Allahu ba in ka ɗauke Allah la ilaha illa me ma'anar sai Allah ba wani yawa zuwa in ka yi miki ka ce Allah ba ka faɗi komai ba wani irin karatu ne a zamanin dukan mu ba sai ba a yi hattara ba duk zikirin gaba ɗaya Allah shi ne muradi shi ne kuma Allah ya yawaita Allahu la ilaha illa Allahu la ilaha illa wal hayyul qayyum Allahu la Allahu Allahu Allah ya ta Allahu Allahu Allahu Allahu a cikin Qur'ani Allah yana ta faɗa yana ta faɗa wani ya ce ka faɗa ka faɗa banza daga wata komai ba inna lillahi wa inna ilaihi kuma kana tuka ne ta ake to Allah tabaraka wa ta'ala ya yawaita wannan suna a cikin Qur'ani wa aktara min zikri ya yawaita faɗa wannan suna liyad'u al abda dan Allah ya kira bawansa ila ka salatu zikrihi yawa ta sura wannan kuma hadisi ya zo Tirmidhi ya fita a cikin hadisin sa Allah ba zai tashi kiyama ba akwai mai cewa Allah Allah akan haka kiyama ma inda mai cewa Allah Allah Allah ba za a tashi ta ba to ne ce kuma ka faɗa Allah Allah ka faɗi banza me ma'anar me kace kenan ya sai hattara sai hattara kwarai da gaske malam mutum ya hattara ka ce da salatu ta ce yawa نصر الله المستقيم صلى الله عليه وسلم الهادي إلى صراط المستقيم وعلى آله وصحبه الحمد لله